فاتحة بصلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جمة الشيخ ادري لنا بهذا المعصر والكافي والسكاك لنا في السفر واذكر كفنا وإذ قال موسى يا إن أن موسى يفتح لقومه كمتاننسا بني إسرائيل يا قومي يا قوم متاننا inna kun zalantumu anfusakum ku ba kun zalunci kawunan ku kun cuci kawunan ku ittika zu kuma alhijla da rikan ku dan maraki ila an ubangiji fatubu ila barikum ku tuba zuwa mahalicin ku da za ka tafi su waya mahalicin ku ne ya ce Allah yanzu ba riki dan maraki shine mahalicin ku ai kuma kun san ƙarya kuke yi to ku tubu ila barikum ku tuba zuwa mahalicin ku shine Allah ya za a yi tuban faƙatulu an fusakun kakkashe kawunanku liyakatulu al-bari'u minkum al-mujrima mai wato wanda da yi laifin bai kashe bai laifin zalikun khairul lakum wannan shine alkhairi a gare ku inda bari'ukum wajen mahalicin ku fataba alaikum waffaqakum sai Allah ya dadar da ku lifi zalika wato ga aikata wannan wa arsala alaikum sahabatan sai ai aiko jirgi a gare su to suka ce yanzu ya zani ka saka ta irin wannan wani ubansa ne yayi wani ɗansa ne yayi wani ƙaninsa ne yayi wani mutum yana kallo ya kirba uban sauka to ya za'a to sai Allah ya taso da bakin hadiri gari ya bari kirin kuma shi kenan to aka ce Allah Musa ce shi kenan to a fara to shi kenan aka fara kowa ya laluba ya ji mutum a kusa da shi zai kirba ma wuka shi ma an laluba an ji haka ake ce haka aka ce to har kuma da lokaci ya cika Allah Musa ya kaɗa tufafinsa ko ba Allah Musa da izinin Allah ya ce to kuma ya isa haka to da jirgin da ya yaye sai aka samu wato shi nan an kashe mutum dubu saba'in aka samu a cikinsu yalla ya ko musu girgije ya sauda a bakakirin domin kar ba'arin ku ya ga ba'ari bai hamu ya gidansa hatta ku zula minku ha kashe na wa saba'in alfan mutum dubu saba'in a cikin ku fataba alaikum to sai Allah ya tuba muku da kashe kan kuɗin nan da kuka yi kabila taubatukum Allah ya karbi taubatakum wato tubanku kaji tuban bani Isra'ila su ya dai kashe kawunan su haka mun gode wa Allah mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mun sai aka yabu Allah shi kan an ka su da ya dauka kobi a kashe kai to innahu ubangiji huwa tawwabu da yawan karban tuba ne rahim ne jin kai وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ذكر الله الله أبنجي يا فتاة تبارك وتعالى من جرما سورك في هذه الآية أتجن وانا آيات وتوكسة بني إسرائيل الله أكاو منا لغان بني إسرائيل مع فرعون تارك فرعون وفرعون شي فرعون وفرعون موسى فرعون موسى ismuhu mus'ab bin rayyan sunansa mus'ab bin rayyan kaga duk wanda ya mallaki misra sunan da fir'aun to fir'aun wannan da yawa da yawa to amma wannan fir'aun wanda ya zamani da annabi Musa din an da suka koyi a cikin Qur'ani ismuhu sunansa mus'ab bin rayyan mus'ab dan rayyan au ko kuwa sunansa al-walid bin mus'ab walid dan mus'ab kana malika misra ya mallaki misra arba'a ne aka sanati shekara 400 yana mulkin misra shekara ɗari hudu mata allawa bai taɓa kai ƙarar wani ciwo ba min ra'asi ya taɓa cewa ko kai na yana ciwo ba shekara ɗari hudu yana mulki ya taɓa cewa ko kansa yana ciwo ba kasu da kai ma a saba hu maragun kasu ba su rashin lafiya ba taɓa samun sa ba wa kulle yaumi kowace rana ya kudu jamala yana cin rakumi gaba gaba ɗaya za a kashe rakumi ya cinye haka ne ma la'an ya cinye ruwa ya zai iya cinye ɗan rago wasu ma wani daɗin ma yanzu ba za a iya ci ba wai zai iya sa ɗan rago yanzu a gaba ya ce a cinye su za shi rakun yake cinyewa ya kudu da mala rakun yake cinyewa wala ya ci bai talkalari amma zai zuwa matsayin lafi arba'in da yawan sai kwana arba'in kuma kullum rakun ne ake ci da wannan wannan da shauran kayan ci ban da shauran kayan sha wannan nama ne kawai na kan abinci rafini guda ne to kuma ba zai je dan ɗaki ba sai bayan kwana arba'in wa ba da zalika bayan haka a kaza hu istidraju sai ya kamun gana Allah ya karbe ya kama shi Allah ya saka wa kazuri ya ta yin abu mamaki har ya gama ya fi ƙarfin Allah din ma wannan istidraji ne Allah tabaraka wa ta'ala ya hala to sai da aure ce innahu ilahu sai ce shi ubangiji ne nesa bi abdul ba bawa bane ya za a yi bawa ya dinga cin rafin kullum ko ba zai yi kashi ba sai kwana arba'in ai wannan ya zama Allah na ji kamar Allah da aure billahi ai wannan ya zama Allah yake shi uban ilahun ubangiji ne laisa abdu abdul shaushi ba bawa bane to yake nan har da an rububiyata kuma daga nan ma kuma sai ya da'awar rububiya ma ya farta a wa uluhiyya din ma kuma yake to amma alimtu lakum min ilahi gairi da farko ita ni ban san wani ubangiji ba in ba ni ba ba wani ubangiji sai wani na ban san muku ba ku bani isra'ila ba da zalika bayan wannan idda a fauka zalika kuma sai yadda a abin da ya haka yace to ana rabbukum alalamin ubangijin kuma ubangijin babban to yadda awa irin wannan fir'auna haza to shi kenan ba aka zabu Allah ba ba shi kenan sai Allah ya rike shi ba don ya kuma danna kuma inda kuma ina zai je ne in ya shiga nan kuma ba hasanatu za ta je danna ba kuma ina tun tun daga nan kuma sai Allah ya damje shi mala aka zabu Allah Allah ya rike shi fir'aunu haza wannan fir'aunu ra'a ru'yan ya ga mafarki anna naran wuta kada jabin diyuru bani isra'ila min duru bani isra'ila wuta ta fito daga gidajen bani isra'ila fa ara qadura wuta ta kone gidajen sa وما مالك هو ده abin da ya mallaka kullun dukansa fa qala lahu al-kahanatu shike ne tsara gokaye yace kun ji kun yi mafarkin da nayi wuta na gani ta fito daga gidajen talakawa mu bani Isra'ila kuma ta zo ta kone gidajen mu fa qala lahu al-kahanatu sai gokaye suka ce masa inna mauludan ma'anar wutan nan wani yaro ne abun haihuwa ne yuda da za a haife shi fi bani Isra'ila a cikin bani Isra'ila sai ya kuni fihi zihabu mulkika mulkin ka zai tafi sami da wannan yaro wannan yaro in dai kamar aka yi shi kenan mulkin ka tafi shine wannan wuta da gani a za ma'ana ruya ka wannan shine ma'ana mafarkin naka ala sai da ya ce banu isra'ila abidi banu isra'ila dai bayina ne la yumkinu ba zai yiwu ba an yi lada minhum a haifa daga cikin su mauludin abin haihuwa ya zahabu bi mulki wanda zai zai tafiyar da mulki na idan to yayin nan kullu man walada duk wanda aka haifa min bani isra'ila daga bani isra'ila zakaran bani isra'ila zakaran in ya zama wani namiji ne labudda an aqatulahu ba makawa an kashe shi fa kutila min asbiyan sai aka kashe yara maza almawjuduna fil hadi wanda aka samu lokacin da aka farki yace a fara yanzu duk inda ma aka samu in dai maza ne yara ƙanana suna da a kashe su sai aka samu fil hadi a wannan lokaci 20 alfa sabi sai aka kashe yaro dubu 20 duk 20 alfa dubu ishirin wato sabi'in yaro wa tsara kullu mauludin sai zama duk wani yaro wuri da aka haife shi bani isa'ila cikin bani isa'ila zakara in dai namiji ne ya katulu zai kashe shi hatta katala har sai da fir'aun ya kashe tis'ina alfa mauludin abin haihuwa dubu tis'in dubu tis'in ma ishirin alfan da dubu kuma ishirin kaga dubu ɗari da goma nan jijjira jiran bani isa'ila yake kashewa subhanallah to sai da kashe yaro dubu ɗari da goma. Hala wannan ne aka alfin wa asharatu alabi wato dubu ɗari kenan da dubu goma. Kullu haza wai duk waɗannan yara an kashe su ne bi ɗalabi Musa cikin neman wai Musa. Kila da ya ya kashe yaron da zai tafiya da mulkin sa. Wa lisanul uluhiyyati harshen masarautar Allah bai faɗi buhu ya neman magana ya cewa innal maududa yaron nan da kake neman allalin ka tsulubu wanda kake neman atlahu kashe shi sattura fi fi da kika kai za ka rene shi ma a gidansa kai a gidanka kai za ka rene shi ma fir'auna kamar haka nan Allah tana gaya ma haka wa ala rijlika abu sa kuma wato haƙarƙarin ka ma kai za ka ɗauke shi a cinyar kama kuma ka rene shi wutun jibu alaihi kai za ka ciyar da dukiyar kama a gare shi hatta ya kuna sababu halakika har ya zama to duk sababin halakarka ba yanzu kana kakkashe yara wajen goyon kashe yaran ba to ƙarfin Allah kai za ka reni yaron ma ga haka mulkin ka ya tafi alayabi a bisa hannunsa alarakan azuka bil muzawa hancinka fauli da Musa sai aka haifi annabi Musa alaihi salatu wassalam kamata ya ci kamar yadda labarin zai zo su kasasi a cikin suratul kasasi sai aka haife shi kuma aka sa shi a kwashi kuma babarsa ta je ba shi a ruwa kuma gidan fir'auna suka tsinke shi kuma ta fir'auna sun tana son sa ta ce quratu ainihin li wa laka la tarfarki wallahi yaron nan ina son sa kai ma kana son karkashe shi ce a ce dai kina son sa amma ni yaron nan ban son sa ni da inda namiji ne yaro karami kan ban son sa tunda an ce shi zai kashe su amma ko tunda kai kina so hajjiya tana so ya laya taba tunda kai kina so shi kenan shi kenan kuma ya shayar da shi ya komai ya rene shi ana ce ma dan sarki dan sarki rigar da fir'auna ya sa yau ma ita musa zai sa gobe duk abin da fir'auna ya hau yau ita annabi musa dokin da ya hau yau to gobe za a ga annabi musa shine ana dan sarki dan sarki sai da fir'auna bai yadda ba saboda tun yana rarrabe tun yana rarrabe in ya biyo ta gemun fir'auna gemu ne mai tsaho har ya tura sama ranar sharri in ya kawo gemu ya jawo sai fir'auna ya yi tuta da waye ya kifo da kullum sai haza huwa wallahi shine shine a kashe shi mata da jihaba sarki wannan ƙanarin yaro idan dai yana da ƙarfi irin wannan wannan ba shi bane so daga yadda aka yi wani fice ba shi bane wannan yaron da zai iya bambanta zinare da wuta ba zinare da wuta ka san kwabbuna in suna tsawari za a gan su ma kamar wuta ɗin ba zai iya bambanta sababbin kwabbuna da wuta ba to to yake na a gwada mu gani aka ajiye wuta da sababbin kwabbuna kuma annabi Musa sai ana yaro an dauka zai taba kofunan kenan Jibril ya bige hannunsa sai ɗauko wutar ya sa a baki sanan manyan ake dariya ake dariya ake yaro ne ya ne to auna ake dariya ake da aka ce ake yaro ne mala ya shi na ya ɗau wuta ya sa a baki in to yi kenan bauli da Musa sai aka yi annan Musa kamata ya fi kamar yadda labarin zai zo sul kasasi a cikin suratul kasasi fa kana sababu halaki fir'auna sai annan Musa zama shine sababin halakar fir'auna huwa wato shi annan Musa ya zama to shine sababin halakar fir'auna Musa alaihi salatu wassalam ولما هلك الله فرعون يعني ان الله هلك فرعون وقومه ده متانن طلب موسى من الله sai annabi Musa ya nema a wajen Allah an yi ya hun kitaban Allah ya bashi littafi ya hadidi ya kauma da zai shiryar da mutanensa da shi bani Isra'ila suna wani Isra'ila ya kulu fi da halalu littafin da akwai halal a ciki wal haramu da haram wal amru da horo wal nahyi da hani fa amarahu Allah sai Allah ya hore shi bi siyami ya azmi 40 lailatan kwana 40 Allah tabaraka wa ta'ala da to shi kenan zan baka amma wannan littafi zan baka ba sai kaya azumi kwana 40 ka gani ba to wannan fa shine fa ɗan uwa fa ku gane shi lamarin addini nan ba abu ne mai sauki ba kowa aka ba wa shari'a fa ba haka kawai yana zaune cikin zaman lafiya za a ba shi shari'an nan ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da inda ku shiga kogon gira yana alwa a cikin kogon gira sallah sai da ya ban maka ya bar iyalinsa ya bar matarsa kabidatu ya bar ƴaƴansa ya bar maka ma gaba ɗaya ya tafi mun je kogon gira har yanzu nan zamanin motoci da komai mun je gogon hira wajen karfe takwas na safe muka isa muka isa gogon hira amma duk ga guri nan za ta tsalle tsalle a gefen dutsen har yanzu ba to ina wancan lokacin ina wancan lokacin to sai annabi ya zo nan ko wai zuwan sa wannan daji na bai isa ba sai annabi ya hau kan dutsen sai an bakar a sama gaba ɗaya sai an ji an shiga cikin kogo annabi sai ya wata a cikin kogon nan sallallahu alaihi wasallam yana tahannusi ta hannun su ba ibada tunani da tafakkuri cikin Allah shi ake ce tafakkuri kuma shi ake cewa alwa to sai yana irin wannan ne fa Qur'ani ya zo masa shari'a in abincin sai kare sai da wajen Khadija radiyallahu ta'ala anha ya kuma iban wani abincin ya koma to fa da haka fa musulunci nan ya zo wa annabi manzo Allah yanzu ka sha ruwan sanyi kai ka murda kujera kawai kai fangama ka da ka ce zaka fahimci a cikin haka ya ra'ayu kaji da yanda ya zo kaji da yanda ya zo to kaji annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi shari'a ya bashi littafin da halal da haram da horo da hali yake ciki fa amara Allah bi siyami sai Allah yake sai kai azumin kwana 40 arba'ina lailatan kwana 40 laisa ka saumina ba fa irin azumin mu ba a fara da asuba idan magariba ta yi a sharuwa wannan layali hawa ayyami ha kullum dare da ranar azumi zai dinga yi in ba annabin ba zai iya wannan dare da rana ba cin abinci haka za a yi har sai kwana arba'in din nan ta gama gaba ɗaya sannan ba a bashi da ya biya da ranar da wa'ayya mai hata kwanakin ta kullum ha za samanu da laifin kaga ashe azumin kwana tamanin ne kenan tun da dare da rana shi a cikin azumin yake lam yusir bai ci komai bai buɗe baki ba muddata arba'in na yawma a cikin wato adadin kwana arba'in din lallelan wani haran dare da rana wa lam yajid bil ju'i kuma yana da garin Allah bai ji yunwa ba لأنه متوجه ده شيء مش ياخد كنت إلى الحضرة اللي هو حلال الله هذا الله ياخد كنت لكن واتو وبنجي يا أنا جماعة جاو da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanaki yana azumi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rawaito sai ya kwana biyar ko kwana shida annabi sai ya sati ma yana azumi ba da kalli komai ba ba da kalli ko shi ba a ta ko ruwa ba kuma a cikin haka kuma ana yaki fa zai iya yaki kuma da haka kuma ana tafiya fa da haka kuma ga iyalinsa matansa kuma ya kasa su haka kai ka iya wannan wannan sahabbai suka so za su kuwa sai mutum ya yi azumi yau sai ya kin buɗa baki goma ya annabi ya ce kai kar ku yi fa ni fa a bitu inda rabbi ina kwana wajen ubangiji na yi imu ne waya suke ni yana ciyar da ni yana sha da ni to malamai suka yi tafiya da kawai abinci ake ba shi ne ko kwallo tufai ne na ma'arifa ce ta Allah take shiga cikin zuciyar ta sake ta kai ta kawowa ita ta hana shi jin yunwa to wannan shine magana to wannan shine kaga annabi Musa kwana arba'in ba dare ba rana duk a cikin azumi yake amma sani da fuskantar ta zuwa ga Allah to kuma kwata kwata ma bai jima ba ai kai ma idan ka zauna a wani waje da kake so ko wajen wasa in za ga yara aka za musu ko manyan ana kallo mutum ko yunwa ba zai ji ba in kan kana kallon wasa ko kana wani abu shi kenan sai hankalinka ya dauku da komai ma ko yunwa ma ba ka ji ba sai da da an gama kuma ya ga mutum yana jin bacci yana jin yunwa to ina kuma wanda ya fuskanci alaran Allah ya fi ya fuskanci fadan Allah to kaga ba zai yunwa ba kenan wannan shine sirrin rashin jin yunwa na annaba da magadansu to amma kaga annabi Musa walan ya isa bil ju'i bai ji yunwa ba li'annahu mutawajjihun domin shi ya fuskanci ilal hadarati zuwa fadan Allah fi yawmin wahidin amma rana ɗaya kuwa zahaba ilal qadr da yake wajen dan uwansa dan adam kadiru yake wajen kadiru nisfa na hali rabu rana kawai kala atina atina gada ana sai ruka mana abincin rana la kallaki na min safari na hazara da wallahi min sha wahala a tafiyar nan tamu amma da yake wajen dan adam yadda muka ga rabu rana sai ga annabi Musa yana wayo yunwa a kawo abinci amma da ya fuskanci hasaran Allah tabaraka wa ta'ala kana 40 dare da rana bai ji yunwa komai ba lamma za hada ilal makaluki yayin da ya tafi wajen abin halitta ja'a sai ji yunwa filis yaumin a rabin rana wannan ma ta wata ilal hajji yayin da ya fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala makasa samani ne yauman sai zauna kwana tamanin ai arba'i na yauman kwana arba'in bin layali da darare ولم يهت بالجوع يجيهم أبا لهذا سبب هكا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن محمد يكسوا من أكلت بالله وان دي ترك كيدا ألا أربعين يوما فانا أربعين نبعت الحكمة سيكما تابقبو في قلبي أتجنزو شنسا وجرت على بسانه كما تابدان أبو سحر شنسا mutum shi ma in ya zauna kwana arba'in ba abinci a cikin shi ma sai hikima ta fito a zuciyarsa kuma ta gudana a bakinsa to bayan Allah suna nan da haloyinsu akwai yadda ake yi in ranar farko suna na yadda ake yin abun ranar farko sai a haɗa abinci kwano guda to sai ka ci to rana ta biyu kuma sai a rage yan loma ɗaya rana ta uku a rage loma biyu irin sandari to sai a rage loma biyu rana ta hudu loma uku haka za a yi ta ragewa haka za a yi ta ragewa haka za a yi ta ragewa haka za a yi ta ragewa har kafin kwana arba'in zai zama wannan ya ƙare za ka iya ƙarasa wannan akwai dabarar da su shafinai suke irin wannan abu to har sai ranar arba'in da za ka zama ba komai a cikinka za ka zama ba komai a cikinka to sai wannan hikima da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma sai wannan hikima ta faɗa haza wannan asulu kalwatin lazina yadkhuluna alkalwata shine asalin mutanen da suke shiga kalwa alkalwata kalwa arba'in yawmin kalwa kwana arba'in kenan kai sai da annabi Musa ya ta kwana arba'in tukun kalwatu salatata ayyamin halwa kwana uku kuma Allah ya faɗe ta ayyamin asluwa da asalinta salatata ayyamin illa ramza shi kowa annabi zakariya da alama zai samu da shi kuma sai da Allah ya rike harshen sa kwana uku ba zai iya fara sai zikiri a kwana uku nan har zai iya magana ba kwana uku to ita kuma ita sababin ta kwana uku wa kalwatu sab'i layalin halwa kwana bakwai kuma sab'a layalin kwana bakwai samaniya da kwana takwas to Allah tabaraka wa ta'ala ce sab'a layalin wa samaniyata ayyamin gusuma wannan kuma su ne sababin su to wa in kuntum ya musa ku tuna yayin da kuka ce wa in kuntum yayin da kuka ce ya musa ya kai musa lan numina laka da za mu yi imani da kai ba a tana Allah jaharatan har sai mun ga Allah a sarari kuru-kuru a ka zasu mu tsaye ka fice tsawa ta rike ku wajin tanzuruna kuna kallo thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun Shike nan su ba asira ku sannan muka wato tashe ku muka taso ku muka raya ku shine annabi Musa ya roka Allah ka raya su in na koma wallahi bani ta za su yi na kashe su sai muka taso ku min ba'di mawtikum bayan mutuwar ku la'allakum tashkuruna ko ku fa gode mana wa zallalna alaykum al-gamama wa anzalna alaykum al-manna wa wasalwe wa zallalna alaikum al-gamama satarna ku bis sahabi muka suturce ku da giragizai kuma a lokacin imuwa din da lokacin da aka ce su shiga baitul maqdis ko su shiga ariha suka ce inna biha qauman jabirina din nan ai an ce da wayansu manya manyan mutane a cikin su za mu shiga su kofa mu wallahi ba za mu shiga ba idan an da wala fuka faqat ya san kai da ubangiji ga shiga din inna hawa na kai to kaga nan ba za mu ga nan wajen ba ai ga sai bani isra'ila ma la shabili to Allah yake to ni ko Allah na ga dama sai kun shiga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yake sai sai sai kun shiga kuma na hana ku shiga din har kwana 40 har shekara 40 40 sanatan shekara 40 ya ci wannan da za ku ta dimuwa akan kasa ya hana ku shiga a ɗauke shi daga wajen don kai ya dinga shiga cikin abuwa to har kwana arba'in to shi kenan to suna tafiya kuma rana tana damun su suka kai ƙara rana ta dame mu to Allah sai ya saka mu ya sa girgije ya musu inuwa fasarna ku muka lullube ku duk sahabi da girgije wa anzalna alaikum almanna muka saukar muku wato tanjirin ko darbar zuma wasalwa da soyayyen yan shila wa kuma su manna dinnan wasalwa dinnan taranjabinu shine leman zaki tanjirin mu ma ai tanjirin da muke ce masa tanjirin shine fatala dinnan wa ɗayar su mana da soyayyen ɗan shila ko shi lokacin abinci ya sai dai kwanuka su dinga saukowa daga sama kawai duk soyayyen ɗan shila ne a ciki ga fatala na fatala dinnan wato tanjirin tsatsu malam daga hazaran Allah haka aka dinga kawo musu Kulu min ɗayyibati ma razaqnakum.
Kulu ku ci min ɗayyibati daga daɗa ɗan ma razaqnakum abinda muka azurta ku. Wala taddakiru amma sharafi kar ku ɓoye. Kar ku ɓoye. Kowace zai zo. Wani ma ba ana ɓoye abu ne kana tsoron an jima ba zai zo ba. Wannan an ba ka garanti kowane lokaci zai zo ta koyi wannan ne in dai ba ɗan adam da ya saba ɓoyewa ɗin nan ba. Wala taddakiru kada ku ɓoye. Faka baru, faka baru ni'imta. fa kafaru ni'imata sai suka butulce wa ni'iman nan ta ubangiji wa dakaru suka boye haka da an ce Allah ya yanke wannan arziki gare su Wa ma zalamuna.
basu mu ba basu ce mu ba Walakin kanu anfusahum in dai sun yazlimun.
zalunci kawunan su ne wato kan suka zalunta cikin koyewar da suka yi la'anna wa bala wa balahu domin masifar koyewar da suka yi alaihim akan su zai zai koma ko ko rashin godiyar da suka yi wato annoba abun kansu za ta koma وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا للتقي يغفر لكم فآيكم وإذ كنا عند مكتشي بني إسرائيل ادخلوا هذه الآية فشجوا wannan gari بيت المقدس بيت المقدس ne أو أريها كوكو أريها duk yana nan kusa da baitul maqdis Palestine kenan أو أريها كوكو أريها فكلوا منها حيث شئتم idan kun shiga garin ku ci ta inda kuka so ragadan wasi an ga arziki na mayar waci la hajara fihi ba mu tsare mu komai ba wata kulul baba ku shiga wannan kofa babu har kofar garin sujjada amma za ku shiga kofar garin kar ku shiga da girman kai ku shiga kuna masu kankan da kai ga Allah saboda Allah ya kashe mutanen garin makiyanku Allah ya sarauta muku garin idan Allah ya baka nasara kan wani bawan su kake wa Allah girman kai kan da kai ai shi ma wancan bawan Allah ne amma Allah ya kore shi daga wajen kai ya zaunar da kai jiba nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ranar fato makata kafiran Allah ba Allah ya kunya kafin nan maka Allah ya ba shi maka amma da zai shiga maka sai da annabi ya shiga da sallallahu alaihi wasallam sai da gemunsa yana taba siddin siddin rakumin da yake kai sallallahu alaihi wasallam saboda kan an da kai da Allah da ake shiga maka saboda kar ma a ga wai kuma yanzu yana jin daɗin ayar mu mun ci nasara mun kama garin shi kenan har za ta yi wani abu to da haka annabi ya shiga sallallahu alaihi wasallam to haka aka gaya musu ku dukkan dama ku shiga wannan kofa sujjadan kuna masu sujjada ai mun amina kuna masu bankwarawa wa kulu idan za ku shiga ga abin da za ku ce mas'alatuna abin da muke roƙon ku ya ubangiji hitatun kulu hitatun ku ce Allah ka zubar da zunubin ku hitatun ma tuhibbu duka daya abin da muke nema wajen ka hitatun abin da za ka kakkade zunubin mu da shi ne abin da zai zubar da zunubi wa hiya la ilaha illallah shine faɗin la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah zunubin sa ya zuya gabaki daya al-islam ya jibbu ma qawlahu musulunci ya yanke duk abin da ke bayan sa to abin da muke nema kenan abin da za ku faɗa kenan yuguballakum ka ɗayaku sai a gafarta muku zunubanku wa sanazilul musulina kuma za mu ƙara masu kyakkyawan aiki bayan wannan فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم Imana babbatar lazina zalamu inda suke zalunci yin wanda daga cikin bani Isra'ila kusan su gaba ɗayan su ne ma. Sai suka canja ƙaulan faɗi gairar lazi kila lahun ba wanda na laƙana musu ba. Allah ne zai laƙana musu wannan fasara. Ya ce a to ba sai suka canja. faƙalu sai suka ce habbatun ƙwaya fi sha'aratin a cikin gashi ba za su ce kitsattun ɗin ba sai ce habbatun ƙwaya fi sha'aratin a cikin gashi izgili ba wata kazu kuma an ce shiga suna masu sun fiyar da kai suna masu jada wato shiga kamar masu ruku haka duk duk a diddike haka za su shiga garin to wata kazu sai suka garin ya zahafuna suna ja ala ala asayin abu saduwa hukansu yace ba za a shiga da sirra sai suka zauna kan tsahonsu kamar yara din nan haka aka dinga jan tsahon ana shiga garin kuma mai wakon sai ya kafin suka dinga cewa habbatun kwaya umiru umiru an hore su bi sujudi da fi sujada wa qawli la ilaha illallah da ce la ilaha illallah falan yabdu da fi sujada ba kaddakatu sun shiga yaz'afuna suna ja ala astahihim abu ta koyi wukansu wa ƙalu suka ce abbatun ƙwaya ce fi sha'aratin a cikin gashi فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا da يفسقون hankalin na ubangiji ya ce sai muka sauka allazi na zalamu ga wanda suka yi zalunci din nan muka ce su wata abun nan suka ki faɗa muka ce su tsara din nan suka ki tsara din nan sai muka sauka musu rijizan azaba ta'unan annoba shi kenan nan da nan sai ga kwalara ta samu malam kwalara ta buge su a ta'alan miliyoyin mutane suka mutu a ciki saboda Allah yana da azabobi kala kala Allah ta yabe mana shi ne nan saka wannan shi kenan sai ga azaba wato azaba ta'unan annoba mina sama'i daga sama bima kanu yasukuna saboda sababin fasikancin su kurujihim fitarsu an qati daga bin Allah tabaraka wa ta'ala lamma kanu fiki yayin da suka zama a cikin kimo wannan kalu sun ce ya Musa ya kai Musa min aina lana ma na kuri to shikenan mun ji dai laifin mu ne yasa Allah ya ce to shikenan yanzu za mu yi ta magamniya akan ƙasa yanzu ina mu zama abin da za mu ci ga mu muna cikin tafiya kullum tafiya za a yi kai shekara arba'in fa tafiya za a yi kai sai sun kwana sun yi suna tafiya su ga sun kuma dawa inda suka fara kuma Allah ya sa a cikin zuciyar tasu sai sun yi tafiya duk to shi kenan to ai- min aina na min aina na kuru sai ina mu ci abinci sana zala alaihim sana zala alaihim sana zala alaihim sai ya sauka a gare su mawaqidu kabakai wato mawaqidu galibin mu nan ba mu san ma'ida ba gaskiya amma dai tsofaffi suna cewa kabaki kafaki kamar mu kamar za a ce kafaki tuwon shinkafa ne da ran sallah da ake dinnan a yi tuwon shinkafa da miyar taushe mai tsadi a samun shanu a kawo tantabashi da waye da nama a sa a- a- a zuba da yawa mutum ɗaya ma a jeban na mutum da to sai a ce kafaki amma kuma ƙasashen mai dubu daga nan har ka shiga chadi har ka shiga su har ka shiga suna da kafaki suna da ma'ida tire ne kasu ba zai iya shigowa ta kofar nan ba sai dai shigo ta kofar gareji sai ka ga an jera nau'in abinci wajen guda goma a kan tire ɗaya nau'i nau'i wannan miya wannan kaza wannan kaza wannan wannan kaza to wannan shi ake cewa ma'ida ko kuwa irin wannan dani table da ake jera abinci tuka kala kala na tura ina a kai wannan shine kabaki sai dai nan dani table ya dinga sako musu daga sama da abinci nan kala kala a ciki sai ka ci abin da kake so Allah ya ji shi kenan ba dole san abinci wani ga abinci nan kullum zai dinga zuwa sanadar alaihim mawa'idu sai kabakai suka dinga saukar musu mina sama'i daga sama ya kuluna suna ci a ciki wa kullama ja'a waqtal gada'i duk lokacin da cin abinci rana ya zo yanzu da ta'amu sai abinci ya sauka ala ahsan ma yakun amma abu sakan abin da ya kasance fa ya kuluna sai su ci wa turfa'ul mawa'id sai a sauke teburan kuma ila waqati hay'ati ahadil gadi har a kuma kawo irin ta kuma gobe Adu sai suka ce domin aina lanal malabisu to abinci ya samu to kayan sawa ba washe shekara arba'in zani da kayan kayan sawa ba ba min Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya lamince musu Allah tatta suka siya mun kuma ba za ta yi dauda ba dama ba wai dauda da take so a wanke kaya ba ko ka ji kayan ka yana warin gumi akwai kayan da bai yi dauda ba amma yana warin gumi to sai ka wanke shi ko kuwa gashi yayi baki kirin yayi dauda Allah ya to shi kenan kayan ba za su yi dauda ba za su yi warin gumi ba ai ta tafiya kullum kamar yanzu ka wanke ka goge shi kenan duk shekara arba'in na haka suka zauna da kayan su kaya guda ɗayan nan shi aka dinga tafiya da shi kayan su la tattafika ba ta dauda ba su ya buhun tufafin su wala ta bula ba za ta kuma kuma ta diddige ke yayi a gefe take ce ba duk ba ta haka ba faqalu sai suka ce domin aina lana ma na sharaf mun ji an samu abinci an samu kaya ga lemo ana sha ai lemo bai ji tarwa sai ya samu ruwa ma na sharaf abin da zamu sha haka rabal hajara sai annabi Musa ya dake duke fan fajaran min sunata asharata aina sai ga ido goma sha biyu ta kake ce a cikin dutsen nan shikenan kuma sai ka kaman kan banguna kuma dutse yana ta tsarkar da ruwa kowanne ruwan yana bin hanya hanyar su daban dama su kabilu goma sha biyu ne fakalu sai suka ce to a shamsu yanzu kuma rana ta dame mu ta guru jina tana fitar da mu fa asallahu bi gaba mai sai Allah ya zo musu da girgije ta tarafu da ya musu inuwa hatta lam yajidu harra shamsu har ba za su samu zafin rana ba kashe ko min zulma sai suka ce to in dare kuma akwai duhu ya za a yi in dare kuma akwai duhu kashe ko min zulmati sai suka kai ƙara duhu kuma su da dare فضرب الله عامدة في الله تبارك وتعالى إيكون سير سين يعمل سوال إيرين جنشكي نحاسي قا شندر أكا يمسي شندر شندر قا كمان جنشكي كمان أكا يمسي جنشكي نحاسي عامدة جنشكي من نور نحاسي في صحراء فيه أتكين واتو دو كداج النبي وانسو كلن تقوى دا ندري كما قمرانا yanzu aka kewaye wajen taro da candila ai ga su ma rana ne shi kenan ba dare ba rana su kullu haza duk waɗannan ni'imomi sun same su ne bi barakatun Musa albarka annabi Musa da yake tare da su allazi ma an wanda yake tare da su hazihi wannan fadail suhubati falalar abota duk alheri yana cikin abota duk sharri yana cikin abota idan ka idan ka aboci mutumin Allah sai dai ka samun falalla Allah in ka aboci na banza ma duk bala'in sai dai ka samun ka duk bala'in da ya same shi fadailin suhumati wannan fada wato daraja abota kenan hum bani isra'ila ma'a halakin tare da halakar su wa mukalafatin da sassafa magana sassafa wasu da amrullah da lamarin Allah wa wuqu'il azabi da abkuwar azaba alaihim gare su kana min bainihim Musa wa Haruna amma da kuma da Musa da Haruna ba suna cikin su wa udu sai aka dinga ba su haza wannan min anwa'il ni'am nau'in ni'imomin nan kullu بسبب موسى وهارون سبب أن موسى وهارون وهارون وموسى شي كما هارون النبي هارون النبي موسى عليه الصلاة والسلام من عباد الله باين الله نه الصالحين من غدا ولكن سيد لما كأبا هؤلاء الفسقة ثم النبي هارون النبي موسى فك أبو جنس وإنهم فاسقين دون بني إسرائيل maka ta ma'ahun arba'in na sanatan su ma ya suka zauna cikin wahala duk abin da suka sha na wahala su ma ya da suka sha su fasikan sun sami ni'imar bayan Allah su kuma Allah sun ci bala'in da yake sauka kan fasikan. Matasa sai suka zauna ma wani tare da su arba'in a sanakan shekara arba'in fitihi a cikin dimuwa aida. Za a tun kankani min al'azabi na daga azaba bi saboda shugabanci saboda abokatan da suke ga wannan fasikai. Kamar annan kusaka, kamar yadda su ma fasikan wanda sun ni'ima da suka samu ni'ima bi saboda shugabanci saboda albarkacin abotarsu da su Musa. Dan haka alkhairu alheri kulluhu dukkan sa fi suhubat yana cikin abokantaka wa sharru sharri ma kulluhu dukkan sa fi suhubat yana nan cikin suhubat abokantaka wa izistasqe Musa li qaumihi fa qulna drib bi asaka hajar wa izistasqa Musa li qaumihi wa zkur ya Muhammadu ka tuna ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam izistasqa Musa yayin da annabi Musa ya yi istisqa'i yayi addu'a shahada fari idan aka gaba a samu ruwa ba a yi addu'ar ta da kai to sun kishirwa ta kama su ba ruwa to shi ke nan suka ce da annabi Musa ya musu addu'ar sha da fari idan su ka Musa yayin da annabi Musa ya musu addu'ar sha da fari aljisti su ka'u ma'anar jisti su ka'i talabu su biya neman shayarwa da ƙaunihi da mutanensa wa kan abishu alhali sun yi kishirwa fitihi a cikin wannan timuwa ɗin ba kunna ya muka ce فقلنا الله يتي سي muka ce da annabi Musa dai annabi Musa ya roke mu fakulna sai muka ce da Musa idrib bi atakal hadato sandan nan ta haka mai abu mamaki din nan dauko ta da ki dutsen nan da yake hannunka wa huwa allazi farra bi thawbi wannan dutsen da annabi Musa ya daka shine dutsen da ya gudda riga annabi Musa dutse ne kafigon wato ne dan sauki ba katon dutse bane murabba'un kuma wato kana hudu ne da shi qara'atul rajuli kaman kan mutum girman sa yake dutsen kamar kan mutum girmansa yake rukamun wato dutse ne na wuta au kazzanu ko ko tubali ne dutse ne na ƙasa rukamun na wuta ne au kazzanu ko ko dutse ne na ƙasa kaza raba hutu annabi Musa ya dake dutsen nan da sandarsa wan fajarat isha kase ga shi ta kece wato kofofi goma sha biyu na ruwa wa salat ta gudana minu da gare shi tana ashara ainan wato idan ruwa goma sha biyu da adadin asbabi adadin wato ƴaƴan nan na yakubu wato dangi dangi din nan na yakubu na ƴaƴan yakubu
kullu unasin masharabahum kullu nasin wato dukkanin dangi sai din minhum dangi daga cikin su sun sun sun sani masharabahum mashayarsu bani isra'ila hatta su isuwa ba su yarda da kansu ba balle wani dama shi bani isra'ila bai zata kowa a duniya ba sai bai yahudi to a ta bai yahudan dangi dangi dangi dangi kabila kabila ƴaƴan lahu ƴaƴan yahuda ƴaƴan bunyamin ƴaƴan waya ƴaƴan waya haka suka su goma sha biyu ƴaƴan gidan wannan ba za shiga na wannan ƴaƴan gidan wannan ba wai a su isu din ba bare kuma a haɗu tabare kuma na waje to da haka a wajen shan ruwa din ma inda kofar ruwa ɗaya ce sai faɗa ya faru sai da Allah ya rubuta musu da idan ruwa goma sha biyu kowace kabila ta ja nata wannan ba ta masa ba kada lima kullu unasin masharabahum kowane dangi su za su zama masharabahum abin shan su aw mawdi ashrubihim wajen shan su fala yashruquhum fihi ghayruhum wadan su ba su tarayya da su a cikin shan din ba wa kunna lahum Allah yake sai muka ce da su kulu ku ci min rizqillahi daga arzikin Allah min marzuqillahi daga abinda Allah ya azurta ku da shi wa shrabu ku sha min rizqillahi daga arzikin Allah wala ta'asaw bil ardi kan ku barna ba akan kasa musujina kuna masu barna a sayayi barna idza asfaga in yi barna musujina kuna masu barna halin hali ne mu'akkadatun abu takidi li amili haga amilinta ai kan ku yi barna ko da dai ku makarnata ne ma'ana su barna kenan وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد a kamar da tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma daukaka ya bada labari annan musa cewa annan musa alaihi salatu wassalamu aminta Allah tsiran Allah da aminta Allah tabbata a gare shi nan ma kana fitihi yayin da ya zamo cikin wannan dimuwa ma a bani isra'ila tare da bani isra'ila atishu bani isra'ila sun yi gishirwa wa talabu min al-istisqa suka nemi ya shayar da su fari ya musu addu'a sha da fari wa hadha al-farqu wannan shine bambanci baina bani isra'ila tsakanin bani isra'ila wa baina ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da bambanci tsakanin al'umma annabi muhammadu fa innal umama al'ummatai wanda suka zo kafin al'umma annabi muhammadu qabla na kafin mu laysa lahu an yatlubu shay'an min Allah tabaraka ba su roƙon wani abu wajen Allah ba ba su roƙon wani abu wajen Allah ba sauran al'ummatai ba su isa ba su roƙi wani abu wajen Allah idza aradu talaban in suna neman wata bukata aw ayya talabin ko kowace irin bukata ma ya tuna li nabiyin sai su wajen annabin nan nasu na annabin zalikar zamani annabin wannan zamani wa huwa allazi yadlubu shi annabin nan shine wanda zai nema min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah mubasharatan wato mubashara dalla alayhi istisqa'u Musa neman shayar wannan ta annabi Musa shi ya nuna wannan da kaumi ga mutanansa wa in qultum yayin da kuka ce ya Musa ya kai Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya hakuri kaga wajen ruwa ma ba su iya roƙa ba shi annabi Musa ne suka ce ya roƙa to haka wajen ma abincin ma da ya dame su kaga ai sai suka yi da annabi Musa in kunti ya Musa kai Musa lan nasbir ala ta'amin wa mu ba za mu iya hakuri akan abinci ɗaya ba fatu lana rabbaka wa kamana ubangijin kai ku lana ya fitan mana min ma tun bi laradu daga abin da kasa take tsarawa min bakali hana daga mabunkusa kasa wato kaman abubuwan da ba su da babushiya suke baya ko suke yi na daga yalo ne na daga wato dankali ne na daga dankalin turawan ne duka fitan mana waƙi sa'iha da kuma wato korayen kaya ɗanyen kaya kabewa ne kwakwamba ne kulubutu da duka fitan mana hukumiha da tafannuwa to kullu haza yin ɗan wayannan abubuwa dukkan su wannan fa laisa lahum an yadlubu ba za su iya neman sa mubasharatan su da su ba min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala wa hadhihi al-ummatu wannan al'umma ku ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a qahumullah Allah ya ba su al'izina izini al-mutlaqa na gaba ɗaya su du'a cikin addu'a kowa ya yi addu'a da kansa Allah zai karɓa to me ba nake zuwa wajen wani muke mana sai dai in mun ga shi fa da ya faɗa ne yanzu za a yi to shi kenan in ka ga wanda ya ji ka sauri amma ba wai dan wai in kai ma kai ma ka roƙa ba za a baka ba a al'umma annabi Muhammad kowa ya yi addu'a Allah zai ba shi kowa ya yi addu'a Allah zai ba shi sai dai shi dan adam din da yake son bukata yake son ta aya aya ya san wanda ya ji shi daraja wajen Allah din zai ce ni ka yanzu sai da bukata so sannan nake cewa Allah ita za ita za amma wani ku suna san tare da'ima yana tare da Allah to Allah wani roƙon min Allah ya mu abu wannan shine awa wai dan wani kowa yi addu'a wai Allah ba zai karɓa ba mu al'umma nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya addu'a shi da Allah Allah ya karɓa ala sai Allah ya ba mu izini Allah yake cewa wasallallahu min fadli kowa da kowa ku roki Allah daga falalarsa ku roƙe ni zan ba ku kowa ya bayar roƙi Allah daga falalansa wa qala Allah tabaraka wa ta'ala yace ud'uni ku roƙe ni ku astajib lakum zan amsa muku aina ma aradallahu bi himmatu duk in wata bukata ta bujirowa wani daga cikin al'umma annabi Muhammadu aw hajatun ko bukata ya Allah tabaraka wa ta'ala ya roki Allah ya yastajibu lahu sai ga Allah ya amsa masa talabu sufiya mutanen annabi Musa sun nemi shayar da ruwa min Musa alaihi salatu wa salam daga Musa amsa Allah ya tabbata a gare shi wa kana Musa rajulan annabi Musa to shikenan sai aka ce ya daki dutse dama an gaya ma wannan dutse dutsen da ya gudu daga rigar da rigarsa ne sai aka yi dutsen ya gudu da rigar annabi Musa wa kana Musa rajula annabi Musa kasance mutum ne sitira mai sitira mai yawan sitira annabi Musa yana kunyar jikinsa ya zama a waje akwai mutum da za a ga shi ba ruwanta ko ya tsirara ma bai damu ba wani kuwa ko kamarsa zai so ya ga ta zamanto ba sitira a ciki to annabi Musa ta yana so ya rike jikinsa ko ina da ko ina sitiran mai sutura ne za mu ru'atun mai mutunci ne wa haya inda kunya sai kaumi a cikin mutanensa wa qaumu mutanen annabi Musa ta jarratu su suna tsirara inda aliji tisari yayin wanka min almarina daga janaba zai zo ba hayo haka tura suke bane su tura suna da wata kunya da ka ai tsirara ba shikenan ga nan za a ta tsirara a waje ana kai shi ne wayan za su ga kuma wannan birgewa ce to ba abu yara aurata ba'adu ba'adun su yana ganin al'aura ba'adu wa Musa annabi Musa ko munzu na sha'a tun da ya taso in ta na akai halimin zalika ba ta ganin tsiraicin sa ba idza arada an yaktasila in yayin da zai yi wanka zahaba ba idan ko a kogi ne zai ebi ruwan ya taru can cikin daji shikenan ya je ya tuka suna ta yin tsirara suna ta yi wasta tara ya fiturtu wasu ta sale ya wanka wa taushi ta dai fakalu sai suka ce ma hamalau ne ga wazo Musa bai wanka a cikin mabane an mun san dalili wai wace da shi ai ne dalili ne so a gani inna Allah wa inna ilaihi raji'un sai faqalu da suka ce ma hamala Musa ai ba abin da ya dau Musa ala haza amsa wannan illa annabi qudratan ai bai wace da shi ai bai wace da shi sa kuke ganin zai iya tutsewa a gaban kowa da kowa a ga tsaraicin sa to shikenan haka ake ta gulma ake ta gulma kuma da annabi Musa ya kan faɗi ruwa a koko zai tafi wanka sai a dinga ga idan zai je ya yi tsirara ma a gani ai zai kunyata ai zai kunyata zai kunyata to ita na Allah ya suna faɗa haka to annabi Musa yake nan sai ka wajen wanka ya je tsirara kuma can inda yake sai ya tsora inda zai tuke kansa kayan nasa sai ya ga wani dutse shi wannan dutse abokin Musa din sai annabi Musa ya dauka yanzu sai ya tsora akan dutsen to shikenan annabi Musa ya fara wanka ashe dutse yana ja sai Allah ya ba dutse kafa da komai shikenan dutse sai ya gudu idan ta kaya annabi Musa annabi Musa ya gama wanka yana zuwa sai ga dutse sai yana gudu da kayan sai ya biyo shi ba ni kayana ba ni kayana sai da dutse ya zo har cikin bani Isra'ila Musa na gudu tsirara yana ba ni kayana sai ga shi kuma bani Isra'ila sun gaishe ashe ba shi da wata gaiwa ma aka dinga ashe shabi aka yi masa to falan ma zuwa yayin da ya tafi yawan wata rana wa aka zala ya kaurace wa mutane wata sala ya wanka wa karaja min al-mari ya fito daga cikin ruwa arada an yi akula saubahu sai ne biya rikici babunta fa farra al-hajaru sai dutsen ya gudu bi saubi da dutsen nan na annan Musa wa sare ya kulu sai mutane ne cewa saubi hajaru kai dutse ba ni riguna na saubi kaya na hajaru kai dutse ba ni kaya na ma'ana ma'anar ka ya hajaru ya kai dutse idfa ali saubi ba ni kaya na hatta ja amaman nasu har sai da dutse ya gudo da kayan annabi Musa gaban kowa da kowa wala au suka ga annabi Musa laysa bi ayyi su'in ba shi da wani mummuna a jikinsa fa aka zo sauba sannan annabi Musa ya zo sai dutse kuma ya tsaya annabi Musa ya zo ya dauki babinsa wanda bi sahu ya sa kaga zuba sai ya fishi wa aka za a sawo ya je dauko sandan da abin mamaki dutsen ma sai an zame shi kaga ba a kenan malam wa aka za a sawo ya dauko sandan nan wa daraba al-hajar ya zame dutsen nan gaba shi da shi ya zame dutsen da shi fa aw Allahu ilayhi sai Allah ya yi wa'azi zuwa annabi Musa annahu ya amilu hadha al-hajara Allah ya ce Musa na shirya ku da dutsen yanzu dau dutsen ma tafi da shi shi ma dutsen ya zama abokinka ai ga alheri ya mata ana ta gulma da dutse ya je zai iya hakura ba kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wani dutse a maka duk na zo shiga ya gaishe ni ya ce assalamu alayka ya rasulullah malamai suka ce hajar al-aswad ne hajar al-aswad ne annabawa malamai in suka dun bayi na to yanzu wannan kace kaman ka ne annaba ba haban bari annabi Muhammad shugaban Allah tabaraka wa ta'ala yake ya hadu da hadal hajar ya kawo wannan dutse wala yufariqu kai ya rabu da wannan dutse dan ma kanu biki yayin da suka zamo cikin wannan tsimuwa talabu min subiya sai suka nemi annabi Musa an koma kisa kuma ya shayar da su ruwa aw Allahu ilayhi sai Allah ya wayi ga annabi Musa an ya guriba bi asawa hadal hajara to kuma dukan dutse ne zai dutse duka ne shi kuma la za annabi Musa ya kuma daukan santan nan fazara ba wuya da shi dutse da shi wa kana murabba'an dutsen nan mai kwana hudu ne ai za arba'ata arkanin mai rukunai hudu ne kullu rukunin kowane rukuni kare da minu salatu salatu uyunin sai idan ruwa uku ya fito fasarar su suna dai asharata aina sai idan dina goma sha biyu na ruwa ko ikon Allah kowane ruwan ya sauka a ƙarshe ya kama hanyarsa daban wannan zai gangarewa cikin wannan wannan zai gangarewa sai ga hanyoyi goma sha biyu kabilun nan dangi dangi dangi din nan na bani isra'ila din nan goma sha biyu kowanne suka bi nasu ainan wa kana banu isra'ila bani isra'ila sun kasance isna ashara sittan wato su eh goma sha biyu ne jikoki goma sha biyu ne kamar Allah tabaraka wa ta'ala kullu sultin dukkan dangi in farada sai ya kadaitu bi mashrabihi da abin shansa haza ma'ana wannan shine ma'ana kad alima kullu unasin mashrabahu kowace jama'a wato ta san wato mashayarta war rasul wannan shine ma'anar wato kowane jama'a kad ta san mashayarta war rasul annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama talabu minhu subiya sahabban sun nemi ya shayar da su ruwa shi kamar yanda na annabi Musa suna suka nemi ya shayar da su fara kalmin bara sai annabi Muhammad ya hau mumbari wa rafa ya dai ya kaga hannayensa faja ala zuhurahu ma na hawa samai amma ba kamar da ake addu'a har haka muke addu'a ko ta bukan hannun su kalli sama amma annabi Muhammad sai ya haka ai so ake ruwa ya sako sai bayan hannun ya kalli sama kuma ta bukan na suka kalli kan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana kan faja ala zuhuruhuma ya sanya bayan hannun nasa na hawa samai wajen takarnin sama وقال يا اللهم يا أبنجي أتي جنادك كشايك جرورونك وارحم عبادك كجك أمباينك وانشر رحمتك كياك رحمك قريم وأحي بلدك الميتة ترى وانا قريناك متشي قال الراوي من رواية حديث يتي والسماء لو كتن أن محمد يوانا أدعى سمك أنها وجادة كيكا شيء تجلس نباء كونك سمك تنجرن تجلس وبكمان جلس ma fi haka za'atun ba gizagizai a sama wari da tun koda guda daya a dan sahabatu annabi ya dauke hannun sa sai da hadiri daga nan daga can daga can nan da nan sai ga madina sai da kikin hadiri ya wuya lullube madina a dan sahabatu sai ga gidiyar ta zo habbatul madina ta kewaye madina wa nazala al matara ruwa ya sauka annabi ya sako daga kan bari sai ga ruwa yana sauka ta gemun sa sallallahu alaihi wa sallam min al jumu'ati ila al jumu'ati akai ta ruwa tun daga wannan juma'a sai hawa ta juma'a ana ruwa ta tsaitsaitawa sallallahu alaihi wasallam annabi an roƙo shi mala allati tabiya wata ake dama ai annabi yana kan mumbari ne sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a ne annabi yana hutuba yana kan mumbari yana hutuba to wani mutum shi bai san ba a magana ba ko ka dai bala'i ne ce sai ka ce ya rasulullahi roƙan mana Allah fa gari hadiya ba alaka fa baki ba za shigowa ba ruwa dabbobi na mutuwa shi kenan annabi ya wannan addu'a sallallahu alaihi shi kenan sai ruwa sai ruwa sai ruwa haka annabi ya sako da kan mumbari ake sallah haka aka shiga gida ba ake ta ruwa har wata juma'a din sati guda ana ta ruwa da kuma haka kuma taruwa tsamo tsamo cikin ruwa kuma za a yi sallar juma'a shi kenan annabi ya wuce kuma hawa mumbari a ruwa kila wannan mutum ne kila wannan sai suka ce ya rasulullahi yanzu kuma garin ya halaka gidaje duk sun rushe yanzu kuma dabbobin ma in sun fita kiwo duk kwari ya ja su ya rasu roƙi ruwa Allah ya ɗauke wannan roƙi Allah ya ɗauke wannan ruwa manzo Allah ta yi hawale na wala alku kai ruwa ka tafi gefen mu ba kan mu ba fil jibali wal awdiyati wal akabi ka je ka shigar jigayi da duwar wasu da korami shike na ruwan ya tafi bayan Allah sun ce fa inda ruwan ne ya tafi har yana ce yana ta zuba inda ya tafi nan fa shine ga ruwan da ake ta ruwa ba ɗaukauta abin nan fa wannan ruwan yana ce ya tafi ba zai daina zubowa ba tunda annabi ya nema sallallahu alaihi wasallam in kenan min aljuma'ati daga juma'a ila aljuma'ati zuwa wata juma'a allati tabiha kuke binta qawmu musa mutanen annabi musa talabu min musa sun nema daga annabi musa an yadu wallahi lahum suqiya ya roƙan musu Allah shayatar ruwa fada'a musa sai annabi musa ya addu'a bi amrin min qaumihi mutanen sa ne suka ce addu'a sai annabi musa ya addu'a fastajaba Allah ta'ala sai Allah ya amsa addu'ansa fa'ara ya balle kuma Muhammadin annabi Muhammadu annabi Musa mutane suka ce roƙan mana ya roƙan musu Allah ya karba to ina kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da alana ya mana addu'a bi amrin min Allah ba mu ga annabi roƙan mana ba Allah ne yake roƙan musu me aka roƙan mana Allah ne yake wasta ga jirli zambika nemi gafarar zunubin ka ya rasulullahi walil mu'mina zunuban mu'mine ma wa mu'minati mu'mine mata wa mu'minati da mu'mine mata ma neman musu gafara ba dai mutum Allah ne yake neman mana gafara kana ganin annabi zai neman mana ba to kuma ya neman mana can Musa mutanensa ne suka ce roƙan mana ruwa ya roƙa Allah ya ba su nan ku Allah ne yake yi wa mu'minai gafara ya rasulullahi ya roƙa mana ya gani ai wannan shine ma gangayen wanda Allah zai amsa tabaraka wa ta'ala Allah yake neman mana gafara hadha amrun min Allah wannan horo ne daga Allah annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya tagabiru lana ya nemo mana gafara istaghfara lana bi amri min Allah manzo Allah ya nemo mana gafara kuwa da lamari na Allah wa haifu ta inda annan Musa annan Musa usri wa lahu an amsa masa bi amrin min qawmihi mutanen sa ne suka more shi fa an yustajaba li Muhammadin a ce an amsa annan Muhammadu allazi da'a wanda ya addu'a bi amrin min Allah da lamari na Allah ta'ala madaukaki a tsawa shi yafi karfi wa arja shi yafi kauna fala na raja'u ashe muna da fata babba mun san Allah ya gafarta mana annabin mu Allah ya ce neman mana gafara kuma ya neman mana shi kenan Allah ya gafarta mana wannan fata ne babba mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kuma mun gode wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala na raja'u muna da fata kabirun babba bi kauni Allah kasancewa Allah amara nabiyahu ya hori annabinsa an yadu Allah lana ya roƙan mana Allah wa yastaghfira lana ya neman mana gafara to shi kenan ya neman mana aka gafarta mana kulu wa sharabu min rizqillah Allah ya ce ku ci ku sha daga arzikin Allah amarahum Allah ya hore su an ya kulu su ci akalan ci mutlakan gaba daya wa an ya shirabu su sha shuruban mutlakan sha a kashe wa haza wannan ya hamilu zai iya daukan su ala inda sadi su saki jikin su ta ci su ta ci wa tawassu da yalwatawa almu'aji wanda zai kai su ila fasadi zuwa barna fa ardafahu bi qawli sai Allah ya biyar da wannan magana ku ci ku sha da fatin sa wala ta asauka ku barna bil ardi a cikin kan kasa musu ne kuna masu karna kudu ku sha ku ci washrabu ku sha wala ta asau amma ga ku barna bil ardi mun fi dina maratan ukura wani lokaci kuma Allah yake kudu ku ci washrabu ku sha wala ta turu ku ku barna wato kar ku yi barna da annahu la yakul muslimina baya son mutane mabarnanta kamar annan Musa kamar cewa to kuma ga wani kwas kuma ɗaya kuma kamar annan Musa kamar yadda annabi Musa bani Isra'ila annabi Musa bani Isra'ila talaba li qaumi ya nema wa mutanansa wa banu Isra'ila sune bani Isra'ila as-sufiya Allah ya shayar da su ruwa fam fajaran min al-hajar sai keke daga dutse isna isna ta asharata aina ido goma sha biyu kazalika musar ruhu haka yan ruhi kuma musar ruhi ba fi kulli insani a kowane ɗaga yana da ruhi to sa ruhin nan naka a wajen ke zama shi ne Musa. Ya ɗalibu su biya, Musa ruhi ya nemi shayar da ruwa da ƙaumi ga mutanensa, su waye mutanen nasa, wugumul hawasul kamsu, su ne hatsosin biyar na jikin ɗan adam ɗin wanda ake cewa filin guda biyar ɗin nan. Wanne ne su ne ashammu, shaƙa, wa zauƙo da ɗanɗana, wa sam'u da ji, wal basaru da gani, wal kalamu da magana. Wannan su ne hawasul kamsu ba, a zahirar ta zahiri wal hawasul kamsu da kuma wato hasosin nan na ji guda biyar albat na saboye wace ce ita ita kuma ita ce nafsu da kalbu da akalu da ruhu da sirru in an su guda nawa kenan guda goma kenan ko to kuma ga kuma nafsu ga kalbu isna ashara kenan goma sha biyu kenan hissan a sarari falamma sarrafa hajara wujudul abdu yayin da musa ruhi ya daki dutsen jikin bawa din jikin bawan gaba ɗaya shine dutsen ya daki dutsen jikin bawa din bi asala ilaha illallah da sandan la ilaha illallah in fajara sai ka kece itna ashara aina ido goma sha biyu kan alima kullu nasin masharabun ko in jama'a daga cikin wayannan mutane sai suka samu mashayansu masharabun nafsi abin da rai ta samu al-ibadatu ibadodi wal mujahadat da kokarai ومشرب القلب أبن شان زوجيا الكوب صوران الله والرجاء تكونان الله ومشرب الأقل أبن شان هنكلي القبض فناهي والبسط دبقاري ومشرب الروح أبن شان روح كما مشاهدة الجمال والجلال شي كل أتكين غني جمالا جلالا الله إيكي ومشرب السر أبن شان سر كما كل الأنس daidai kewa wal haibatu da farjinin zafin Allah tabaraka wa ta'ala ko an zama abin sharaf shi ne ba fasara fasakahu rabu sai ubangiji sai shayar da su sharaban abin sha tsaguran mai tsarki kulubushi wasu rabu ku sha min rizkin layi daga arzikin Allah wala ta aso fil ardi kafi barna akan kasa mutu na kuna masu barna bin rujuri kuma a rufan kafi barna akan kasa ya barna ku zake bin rujuri ku koma ila shahawatin nafsu zuwa shahawan nafsu kuma ku ga nafsu wa mukalabatul amru ku sassafa lamari to kuma kun zama kaman wa'ancan annabi Musa Musa alaihi salatu wassalam da raba hajaran mutanen da sun ji ruwa sun ce roƙon musu ruwa ya roki Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake kausan daya da shi dutse annabi Musa ya kausan daya da shi dutse sai ga dutse ya kece gida goma sha biyu ruwa yana fitowa wannan mu'jiza ce katuwa kan fa jawami wa sanata ashara ta aina sai ido goma sha biyu ya kece ainan ido walakin sai dai a garaba minhu abin da ya fi wannan bakunta ai ruwa ya fito daga dutse ba bakon abu bane shi da dai mu'jiza ce amma in ruwan yana fitowa daga dutse ai ba sandan ita ake ɗauka a daki dutsen da ita ya fito ko kuma in ruwa yana fitowa daga dutse ai irin manya-manyan katin kasusun dutse mountain din nan manya-manyan duwatsu ko ai sanar ruwa yake fitowa ko ba dutsen da za a iya ɗauka a sa a cikin jaka ba ba a wannan dutsen shi wannan dutsen da annabi Musa da ka bai kai girman kai ba sai ya gani ba a irin wannan ruwa yake fitowa ba amma annabi Musa ya ci dutsen ruwa ya fito wannan abin mamaki ne ko wannan bakon abu ne amma ga abin da ya bi wannan bako ma a ranar nabi abin da annabi Muhammad ya nuna mana sallallahu alaihi wa sallam bi anna bi anna infijar al ma'i domin kecewar ruwa min al daga dutse ruba ma shuhida yawa aka ga irin wannan fi ba'adul amaki ne a ba'adin garuruwa yanzu kai kasashen mambila din nan sai ga irin wannan dutse yana ta ruwa yana ta ruwa da ruwa والنبي أنه محمد صلى الله عليه وسلم نبأ الماء رواية نبأ الماء رواية يطلب من بين أصبعه الشريفة فكان يقول كما في جرما صلى الله عليه وسلم شكو لو دان الناس كذا تتكان إن يقول سروا يدين زبوا صلى الله عليه وسلم su wajen dubu da ɗari biyar an yi haka ya mai gaskiya mai laifi sai da kowa ya shayar koshi aka shayar da rakuma aka shayar da dawakai aka shayar da jakuna tumaki sannan aka cika salkuna ƙarshe manzo Allah ya ɗauki dauliya guda ya ba wanda ya mafarki da na na manzo Allah ya bashi ce ya wanka sallallahu alaihi wasallam yanzu a haɗa ruwan da ya fito daga yatsu da ruwan da ya fito daga dutse ka taɓa ganin ko ruwan kurkura baki ya fito ta yatsa in ba ruwan ciwo ba amma manzo Allah ya ruwa ya dinga hudowa ta yatsu ta sallallahu alaihi wasallam sharifati wa hadha ma shuhi da kafu wannan ba taɓa ganin irin wannan ba kowa ya zai iya gwada wannan ba hadihi wannan mutane in ba su da ruwa su yi addu'a Allah ya ruwa sunnatul istisqai ita ce sunna sha da ruwa bakiyat yauma wannan tsawon tun daga kaga tun zamanin annabi Musa ake haka annabi Muhammad ya gada haka ake yi haka ya tafi sahabbai suke ta yi haka haka kowane gari ma idan aka ga ba ruwa shikenan sai sarki ya fita da malaman gari da kowa a fita cikin mummunar kama ka abu wa Allah da girman kai duk a shiga tsummo kara da komai a shiga tsummo kara abu ta cikin ladabi an ce zamanin sarki sunu ya haka garma ma ya rataya a wuyansa sarki ne ya fito cikin ba za ka iya gane shi ba ma sarkin ne kuma ya rataya garma a wuyansa haka aka fita to kuma haka za a fita aje a fita aje to idan aka hazi sunnatul istiqari bakiyatul yawma ta wanzu har yau lizar'i idan aka ga noma zai bushe aw lil haywani ko tumaki za su mutu ba ruwa aw li shurbin nasi ko mutane za su mutu ba ruwa rijiyoyi sun kafe ko ba ruwan sama ba sai lallai ruwan sama ake rikin kai ba ko rijiyoyin suka kafe ta ake kai aidin na Allah ne Allah zai fito da shi ya karutul imamu wato jagora ya fita limami ya fita wal muslimuna da musulmai duka ma'auta da shi fi halatul khushu'i a cikin halin dan an da kai wa tazallul da kaskantar da kai wa yu'adduna salatul istisqa su ba da sallar shahada fari fa inna Allah ubangiji yastajibu lahum zai amsa musu talaba Musa su biya annabi Musa ne mu shayar da ruwa li qaumi ga mutanansa makasa muddakan an zauna kwanaki da yawa ana ta addu'a ruwa bai zo ba annabi Musa kullum yana addu'a muddakan dawilatan lokacin ya tsawo kalli yana ta sallah waya yana addu'a falan yustajab lahu ba an samu sa ba qala wannan sai annan Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji inna na nad'uka mu muna roƙonka Allah wa nanu aktsaru min salasati alati shakku mun fi mutum dubu uku Allah yana salihi na dukkan salihai ne ga su ga annabin kama a ciki Allah muna roƙonka lihiti ya ji kalbika saboda buƙatuwa halittanka ga ruwan walam tastajib lana baka amsa mana ba Allah ne ne sun ne aka yi me za mu a gafarta mana amsa qala sai Allah ya ce masa lam astajib lakum ka gaskiya ne ban amsa muku ba li'anna fikum namaman domin akwai magulmaci a ciki shi abin da ya dawo an samu kenan ba ta ji bala'in gulmafa li'anna fikum namaman domin akwai magulmaci a cikin gona biki magulmaci man yas'a shine mai tafiya din namimati da annamimanci bainan na tsakanin mutane ya bata hada wancan da wancan fada ya hada wancan da wancan fada ya hada wancan da wancan ai lahu sai annabi Musa ya ce ya rabbi ya ubangiji arrifni man huwa ga mana shi man waye Allah mu hukunce shi da ake jira Allah ga mana man huwa waye qala idza arrabtuka iya Allah ya ce in na ga ma shi akuna ka misli ni ma na yi gulma kenan dai ma na abun da na hana kenan in ga ma an ce wa ne magulmaci ni ma da ina tona ma asi na yi gulma kenan ni ma na zama kamar shi kenan wa ana anqimu minhu shay'an ni ina kin abu a wajensa wa umaru a ce kuma na aikata shi hala la ya liku wannan bai dace da girma na ba ba da yaumi bayan kwana dai au hallahu ila musa sai Allah yau musa wahayi anna zalikan nan mama wannan magulmaci ma ta ya mutu wa janazatu inda babul masjid ga gawar sana an kama masallaci annabi musa ya zuro da gudu daga gida ya fito ya ga gawar magulmaci fasara a musa sai musa ya zuro da gudu li durika ya janazata in ya bai ga jana'izan nan waya alama man huwa ya san waye ko waje da saba'ina janaza sai ya samu gawawaki saba'in a kofar masallaci da an kawo sun mutu su da waye sutura Allah kenan Allah ka sutura samun ma sutura in ga musa yana zuwa sai ya samu gawawaki kuma jana'iza saba'in ga tana kofar masallaci da an kawo ta tafiyar Allah tabaraka wannan Allah ya suturce Allah ya suturta mu yin wa iskulcin وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام waye wa iskulcin yayin da kuka ce ya Musa ya ce annabi Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin mu fa ba za mu iya hakuri akan abinci daya ba kazalika banu isra'ila fi tili haka banu isra'ila a cikin wannan rabkalwa lamma mallu yayin da suka gaji min alhayati daga rayuwa su utuwa man suke so kazo sai suka ce innahum mallu sun gaji min hada ta'am daga wannan abinci allazi yanzulu min as-sama'i wanda yake sakowa daga sama wa huwa naw'un wahidin ya kullun abinci ɗaya zai dinga zama da kullun soyayyen nama mu wallahi mun gaji da wannan soyayyen nama almanu tanjirin wa salwa da salwa ko da zuma da salwa da salwa soyayyen dan shila kallabu sai suka kallabu sun yi ƙarya ma mazlumi da ɗan da suka ji da abin sai inna ma mazlumi a rayuwar ce suka gaji da ita yanzu sun dawo kansu kenan sai suka ce da musa ne فادخلنا ربك اخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها faɗaɗu sai udu lana rabbaka musa ka ga naman nan da muke ci da zuman nan da leman nan da duk kayan da muka dauke ci mun gaci fadu lana rabbaka roƙa mana ubangijinka yukurji lana shi an yi fitan mana da wani abu mimma sun bi tillar rabu abin da kasa kuma shi kawai za ta je mana noma mu yanzu ba noma sama muke so nama ba yanzu roƙan mana ƙasa ta fito mana min baƙaliha na daga wagun kusa ƙasa ɗin rogo sankari wato shi muke so ka fito mana wace sa'iha da kuma wato korayen kayanta gurji ne kankana ne kabewa ne kulubutu ne wannan ya fito wa fumiha tafannuwa ne ko ku alikama wannan ya fito wa adansiha da farin wake wa basaliha da albasa mu ga irin abincin da muke so amma shi kullun nama zai dinga zo mana wannan za a kawo mana a kawo mana dankali a kawo mana kankana, a kawo mana tafannuwa, a kawo mana farin wake, a kawo mana albasa. Da shi za a dinga sako mana da wani nama daga sama kullum muna ci buga abin da muke so. Hazihi wannan al'anwa'u nau'ika dinnan allati la takarudu. Wannan nau'ika kuma an ce masu wayo ne malamai ne. Sun san waɗannan abubuwa za a same su a tsaye ko za a same su a tafiye. Ai dole sai an gyara ƙasa an yi noma, sun san dole sai an zauna a gari. sai an gyara ƙasa an yi noma nan ma kuma wayo ne a dai sun waɗi kana samun abin daɗi a cikin sauƙi suka nemi wannan hadhihi al-anwa wayannan nau'i'ika allati la takarudu wata ba ta fitowa illa min al sai daga ƙasa alimu bani isra'ila sun sani anna haza wannan abu da suka roƙa la yumkinu ba zai yi ba illa idza rajau ila al-qura sai sun dawo al-qaryatu wal mudina da garuruwa dai wa za mu talabu hakikatan wannan suke nema kakkan wai ba abun ba wayo ne irin na malamai kuma shi ne suke haka to ala lahu musa sai annabi musa yake da su ألا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو huwa khair ala lahu musa sai annabi musa yake a tastabdiluna yanzu kwa sai kwa canja allazi huwa adna abin da yake wato kwa canja allazi huwa adna abin da yake kaskantacce goma bayan allazi huwa khairun da abin da yake alkhairi kuna cin nama daga halalan Allah daga fadan Allah ake zo muku da shi daga kun bai kunu fa ake zo muku daga naman nan yanzu kuwa canza ni sai kun ɗebi fatanyoyi kuma da garma da waye kuma kun nomo da hannuwa kun noma gurji kun noma albasa kuma kun noma wannan ai canja abu mara girma ne da abu mai girma a tattar yanzu kuwa canja allazi wa adna abin da yake kuma baya a kasu a billazi huwa khairun da abin da yake alkhairi ashrafu madaukaki ai ka ku nuna hu badala hu fa dauki ka tsantaccen nan koma bayan mai girma din nan kasu sai suka ce la nuridu illa hadha mun dai wannan muke so ka ba ka ba ka wata magana ta zo kada Allah tabaraka wa ta'ala shi kenan annabi Musa sai ya addu'a bawan Allah shi da addu'a sai sata annabi Musa sai ya addu'a fa qala ta'ala sai Allah yake hmm اهبطوا مصر to shi kenan an zilu misra ku sauka gari daga cikin garuruwan nan min al-ansari na daga garuruwa ku shiga gari daga garuruwa gashi nan fa inna lakum ma sa'altum
فإن لكم ما ku shiga سألتم gari daga cikin gari da garuruwan nan fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka roƙa za ku samu minan nabati daga wannan tsirarruka din nan fa nazalu baitul maqdis sai suka sauka baitul maqdis aw ariha ko ariha ariyatun ita ma ariha alqarya ce karibatu min baitul maqdis tana nan cikin falastin yanzu kusa da baitul maqdis wa zara'u suka yi noma farazaqahum Allah sai Allah ya azurta su hazihin nabatat wa'annan tsirarruka fasala ma'ashuru sai wa'annan tsirarruka suka zama shine abincin Yahuda ila yau ina haza haɗi zuwa yau har tashin kiyama dai inda kaga shagon ba Yahuda komai kan su mamaki sai kaga su kokomba gurji sai tafannuwa su kabewa su waye shine dai abin da zaka gani dai wannan dai shine abincin su duk baki daya haza mun wa kullu وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضرب aka buga alaihim a gare su azillatu azullu kaskanci wal hawan da wulakanci wal maskanatu da gurbin talauci asabul fakari gurbin talauci wasu kuni da tsiya duk inda ga bai wuce komai kudin sa mafiyaci matalauci za a gani dai yar singile bike gwara ma bature gwara ma bature irin na ingila ko irin amerika za a shiga court su a sa court da komai da a shiga sosai abin da ya hude ka gan su da yin suna aikin titi din nan da in suna su za ka dai eshet din nan dai sai ya iska na daga ka shine wannan gajeren wando dai sai ka ga kamar tsara ma yake nan fa katon mai kuɗi ne a nan wajen shine kawai a kuma ga- gashin nan a burkice gashin nan a burkice wannan talauci dai gashin nan haka ne tun daga iyayensu ne ba tun zamanin annabi musa shekara dubu ne amma kuma har yau ga abin nan a cikin su kuma a tashin kiyama ita nan da kuma gurbin asarul fakari talauci wa sukuni da tsiya wal kizi da kunya fa hiya lazimatun ita mai wato matabbaciya ce da su da hungare su wa in kanu agani a komo wadata ne luzuma dirhami irin yadda ya lazamci kuɗi almazarubi wanda aka buga liski kashi da da wato alamarsa kowanne zane da yake jikin kuɗi ai ba ka raba shi da wannan jikin kuɗi din ba to su talauci ya zama zane ne a jikinsu ba su raba bai kuje da wannan talaucin ba la tara yahudiyan za a ga wani bai hude ba illa wa tarabi ya asar al faqad sai ga gurbin talauci wa zillati da kaskanci wal maskanati da talauci dai walau kana ganiyan ko mawdaci za ga ma koran mutane suke ba ba sa shiga cikin mutane irin yanda tura ma suke shiga cikin mutanen haka وقاءوا بغلب من الله waraka sai suka koma ya gababin da fushi min Allah daga Allah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير ذهب kamar tambaya Allah ne to Allah wayannan mutane ne da aka yi musu irin wannan Allah ya ce zalika barbu wannan buga musu talauci da kaskanci din nan da duk abin nan na faɗa Zal- sa- ba zalunci bane bi annahum bi sababi saboda da sababin annahum cewa su kanu yaqturuna bi ayatin lahi suna gabu cewa da ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annaba ma kana kashe annabi wa sani to su har annaba ma su ne kashewa ka zakariya kamar annabi zakariya wa yahaya da annabi yahaya duk kashe su suka yi da gairul haƙi ba da gaskiya ba to me annabi ne ya tantance kisa Allah tabaraka wa ta'ala ai bayan da za a kashe annabi da haƙi ma'anar haƙi mutum ya kashe ma a kashe shi wani annabi ne zai yi wannan wurin kashe annaba ma suka dinga yi ba tare da haƙƙin cewa sun kafa haƙƙin su ba ai zulman na zalunci qatalul anbiya a zulman sun kashe annaba da zalunci qatalul anbiya ya kashe annaba la yakunu illa bi ghairi haqqi bai taɓa zuwa ba sai ba da haƙƙi ba qatalu fi yawmin wahidin yahuda sun kashe a rana ɗaya ma saba'ina nabiyan annabi saba'in ta san annaba ana yin su da da yawa da yawa haka ake annabi daban ma'aiki daban to akwai ran da rana ɗaya suka gashi annabi saba'in faƙama salatu ne atin mina salihina sai mutane bayan Allah salihai mutum ɗari uku suka tashi yazzuruna hun suna musu tsawa akan wannan mugun abu da suka yi an haza a haka faƙasaluhum aidan suka kashe salihai an kashe annabi ma balle wani salihi shi suka ce to a gama da salihan ma duka baki da faƙasaluhum aidan suka kashe su ga baki daya zalika bima asau wannan sababin wato kamar wato tsaurin kansu ne wa kani azuna sun kasance yajawuzuna suna kekare hatta iyakar ubangiji girma'a girma'a ce a cikin sabo hada mimma akbar Allah an aslafi wannan abin da Allah ya bada labari ga iyayensu kenan kanu yuzakuna aslafahum suna zuwa gaban annabi su dinga tsarkake iyayensu ai wuna ɗan manya ne ka san bai tuge ɗan manya ne dan ka ya shi Allah ya gaban kaɗo wannan asiri idan ake cewa kakka kakka taɓo wanda ya girme ka la ta haji wannan a sannan da kakka zagi wanda ya girme ka kakka je ka taɓo wani tsoho ya ce ɗan gidan waye ne a ce ɗan ai ɗan suwa ne ya kai ni za ka yi haka kakan na kama ba kaza kaza aka yi kuma ga abin kai ba da ba ka san da wannan ba zamani ya yi tsawo an manta to ya shi sun taɓo Allah ta ba annabi za su zo sun ga takama da iyayensu ga Allah manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da shi hadisi iyayen nasu nan gashi ne yana sabban kado asirin iyayen nasu yanzu wanda ya kashe annabi akwai kuma wani bala'i da ya fi wannan to kaga ni ko suna da san iyayen su mustajimi na madrasa ne wa hadal qur'an wannan alqur'ani yubayyinu yana bayyana kabaita munanan aba idin iyayen su innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasari was sadina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun wala khawfun alaihim wala hum yahzanun innal ladina amanu kaga wanda suka yi imani bil anbiya da annabawa wallazina hadu da wanda suka yi yahudanci humul yahudu sune yahuda wannan nasara da nasara humul nasara wasabina ta'ifatun jama'a ce bainal yahudu wan nasara tsakanin yahuda da nasara ila ita ma jama'a ce mai zaman kanta kuma tana da annaba irin nata man amana minhum duk wanda ya imani a cikin su billahi da Allah wal yawmil akhir da Allah ya rafi zaman nabi da a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amila salihan yayi aiki mai kyau shine bi shari'atu Muhammad ya bi shari'a annabi Muhammad falan falahum ajruhum suna da sawabun ladan amalin aikin su inda rabbihim nan ga ubangijin su wala kawun alaihim ba su zo a gare su wala hum yazunu ba su bakin ciki ba man amana bin nabi wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda masaka ya riko bi shari'ati da shari'a annabi Muhammad fa huwa min almuslimin shi yana daga cikin musulmi huwa min awliya billahi shi yana daga cikin waliyan Allah allazina la kawun alaihim da ba su zo a gare su wala hum yazunu ba su bakin ciki ba la farka ba bambanci baina unsirin wa unsirin tsakanin asali da asali ko dangi da dangi duk musulmi ɗaya ne ba musulmin ba haushe ba zai ce ya fi musulmin waccan kabila ba ko musulmin waccan kabila ba zai ce haka in bai huda ma zai ga annabi Muhammadu duk wannan magana da ake faɗa ta kau yanzu kuma annabi Muhammadu ne ubansa musulunci ne ubansa yanzu shi kenan duk wannan abu da ake faɗa ba shi laraba ba ce ai mu larabawa ne annabi Muhammadu ma ba larabe a musulunci nan ba ban ba bambanci a ciki akwai darajoji dai amma dai ba cewa mu ƴaƴansa ne ko mu laraba ne ko ba to ku yahuda ku zo ku shiga la farka ba bambanci bai na unsirin tsakanin dangi wa unsirin da dangi shine asali da asali sawa'u daidai ne asluhu na sarani duk wanda ya zo musu ya musulunci nan ba na sare ne au yahudiyin ko ba yahudi ne au sabiyin ko sabi'awa ne mutanen kurwashiya din nan au majusiyin ko ba majusa ne ne lota wuta idan a karbar bi shahadati in ya tabbatar da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila ya aiki bi shari'ati muhammadin da shari'ar nan muhammadu fa huwa min ibadillahi salihin cikin bayin Allah managarta وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور wasu kurka tuna ya muhammadu in aka zuna inda muka rike misakakun alkawarin alkawarin ku ku ya yauta wara fakana wasu kur ku tuna in aka zuna misakakun yayin da muka rike alkawarin ku wara fakana baka kuma tura muka daga dutse a kanku ikika la'anahu mun tumbuko shi min asalihi daga asalinsa lamma abaitun kabula yayin da kuka ki karban asaura wa kullum muka ce خذوا ما آتيناكم بقوة kulli ma ake na ku abin da muka baku na daga ataura da kuwatin da jiddin da kokari wa jihadin da kokari واذكروا ما فيه لعلكم تتقون wasu ma fi ai imanu fi aiki bi ma fihi da abin da yake cikin ataura din la Allah kun goce ku da ta kuna ku tsare kanku wuta ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من yayin الخاسرين da abin ya zo lamma a ta Musa duk taurati to yayin da annabi Musa ya je karo a taura wa fi haka kaliku akwai gore gore a cikin ta al'amru ayi wal nahyu a bari wal halalu a ci wal haramu ka a ci in sana abu ne sai da bai daga da kai wannan abu ya yawa wannan abu shi ne ya daukan sa haka wannan wannan tsanani ya yawa in sana sai suka bani Isra'ila min al'amali da yin aiki bi taurati da at-taura fa akaza jibril jabalan Jibril sai ya zo ya tumbuko wani dutse ya samu katon dutse daidai yawan bani Isra'ilan gaba ɗaya. Dutsen da dai yawan su kawai ya ɗauko shi ya ɗauko shi tun daga ƙarshen sa. Sai ga dutse a kansu. Digaran Jibril ya zo ya tumbuko dutse fa a kan Jibril jabalan Jibril ya zo ya ɗauki dutse. Kadara ma'as kadara mu'askari adadin sansaninsu. Wa kano sitta ne aka albisu dubu ɗari shida ne. ita la a jabalan sai ciro wannan dutse alaƙa da ya abu kagwagwadon su wanda fa abu boka ya ɗaga shi kansu wa ƙala ya ce inna su dinna illan ya amalu bi taurat wallahi ba su aiki da at-taura ba kama amara Allah kamar yadda Allah ya faɗa yi sallit alaihim jaw zai kwankwato dutsen nan akan su da ya haɗu kuna su halaka an akirin gaba ɗayan su sai suka shiga da karɓa mun karɓa amma ido ɗaya yana kallon ƙasa ido ɗaya yana kallon dutse ai yau dai shiga da talabin goshi aka yi ido ɗaya na kallon ƙasa ido ɗaya na kallon kan dutse ya faɗo to shi ke nan an ajirin ga ƙarshen su sun maka wallai su sannan ku ba da baya min ba da zalika bayan haka fa qabilu sai suka karbi wato shari'a karhan dan dole wal insanu ka san ka dan adam ma qabilahu karhan duk abin da ya karba dan dole to kullama amkana duk lokacin da ya samu wata ƴar fursa an yanka ne a yaki an gare shi yarju ila limtina zai ki duk abin da gaba na adam dan dole da duk lokacin da ya samu ɗan wata hanya da zai gudu zai zai gudu ya jefar da shi da haka ya karɓa da tsarransa kabilu karhan kaga ashe sun karɓa ta wannan dan dole dan ga dutse a sama dan ga dutse a sama to da zai ga an ji an ajiye dutsen ya tafiya kaɗan duk sai suka watsar su suka watsar da shi karhan fali zalika irtabu saboda haka suka yarda ba da zalika suka koma bayan wannan sallallahu alaihi wa sallam sallallahu Allah alaikum a gare ku wa rahmatu da rahmatka lakum gare ku duk taubati da karban tubanku la kuntum min al-kafirin da kun daga cikin halakakku wa laqad alimtum allazina asadaw minkum bis-sabt fa qulna lahum kunu kiradatan kasi wa laqad haqiqa wallahi alimtum arartum kun san allazina wa innan da ita da suka yi shishigi minkum daga cikin ku sauki cikin yin suran asaba haza kullum wannan makur'ani yana ta gaya mana ne ka ba'isu munanan aba'ihin halayen iyayensu allazina qalu wanda suka ce innahum kanu salihin wai su mana garka ne min abain daga iyayensu aida daga cikin iyayen nasu akwai qaumu ailata mutanen kasar ailatu su qaumu dauda mutanen annabi dauda ne alaihi salatu wassalam ita gaubi sabti su sun shigi cikin yin su ranar asabar ka san dama duk abin da Allah yake haramta musu wato azaba ne ga shishigin su to mutan garin da suke laifi kaga to shi kenan yanzu na haramta su ran asabar ku yi su kowace rana amma ban da ran asabar shi kenan ibtila'i da raba ta Allah shauran kwanakin sai kifin ya ji zuwa amma ran asabar kawai sai kifi ya ta gaɗa kan ruwa ga yana suna ta ganin sa shi kenan ana ta haka ana ta haka sai ce kan yanzu wajen wani ce kai ba zan koya ma dabara ba ba sai aka kafin ran asabar sai ce kare kuwa yake ku yi rami ku jawo ruwa ku yi rami ran juma'a ku jawo rami ku jawo ruwan ran ran asabar ku jawo ruwan idan asabar ta kibaye suka biyo ramin nan suka biyo ramin nan to sai ku zo ku toshe ramin amma ya ku ta sai ku taba kifin lalla a da ku zo ku kwasa ai dai ba ku sura ai dai ba ku sura asabar ba shi kenan mutum ka yi ruwa da haka ya rami ya rami ruwa ya biyo rami tafiya mai nisa ya ruwa dan wani dam kibaye suka cika sai je toshe hanya shi kenan ya tafiyarsa sai da asabar ta shige lahadi ta zo ya zo ya kwasa sai gashi ya zama mai kuɗi wani aka yi ne aikun jiyan da ne kowa ma sai kowa ma sai Allah ya ce ah wannan ai wayo ne ne yake son ko ai wannan wayo kenan wannan wannan wayo kenan to alladina tabawla suka shigi min kun da gare ku bi sauti cikin yin suran asaba to wannan duk abin su ne ba ko sun yi wato su ne mutanen ailaka ko mu dawo da alaihi salatu wassalam mutanen annabi dawo da yake da su shigi bi sauti cikin yin suran asaba fajawazul hatta sai suka ce kare iyaka bi sayyidu samaki da yin cin kifi din nan wa kanna haina mun hana su an muka yin sa fa kunna lan sai muka ce ku mu kiran ku zama birai duka kafina mu adina abin ne santawa daga rahama Allah fa halakahum Allah sai Allah ya halaka su wa sayyarahu ya mai da su kullun duk gaba ɗayan su kira tattan birai duka mutan garin gaba ɗaya suka zama birai duka wa kanazira da alhanzur mu adina ababan ne santawa daga rahama Allah fa uliku ba da salatata ayami bayan kwana uku da aka halakar da su wannan burarka da wannan alhamdul ba wa'ancan bane wayannan halittun Allah ya shau amma wa'ancan bayan kwana uku aka halakar da su فجعلنا فجعلنا ما نكانا لما بين يديها وما خلفها وموئزة للمتقين wannan abu da muka yi musu ba anna sai muka sanya tilkal hukubata wannan hukuma da muka yi musu nakalan ibratan izina ne mani aka bai hana min irtikabi misli ma amilu wani ba zai iya kuma aikata wannan abu da suka aikata ba dan ya sai yanzu a mai da shi guri ko alhanzir lima baina yadaiha wato izina ce ga mutanen da suke wannan zamani al'umami mutane allafi fi zamani haka suke zamanin da wannan abu ya faru wa ma kalfa haka wanda suke bayan ta ai al'umami mutanen da allafi ta ci ba aka hawa da za ta zo bayan ta wa mau'izatan wa'azi ne muttaqina ga masu tsoron Allah su su bi zikiri an ambaci masu tsoron Allah li annahu humul muntazi'una domin su ne masu amfani bi hada wa'azi duk inda wa'azi ya wa'azi mumini ne yake amfanuwa da ita fasiki sai abin da ba shi haushi ma ya ji abu duk inda wa'azi ya wa'azi duk inda misali ya misali ne amfanuwa da shi dai mai imani Allah ya samu daga cikin su haula ya kaumu dawuda wayannan mutanen annabi dawuda ne Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai jira dauka da alal kulli ummati Allah ya sanya ga kowace al'umma yauman Allah ya ba kowace al'umma wata rana yakunu yawma idin da zai zama shine ranar idi bil asbu'i na wannan sati kowace al'umma tana da ranar idin ta na sati a dahum yawmal jumu'ati su yahudawa su ba Allah ya ba ranar juma'a sai suka ce ba sa so su ba sa ranar juma'a shikenan Allah ya ba su yawmal juma'a ranar juma'a akan ta zama ranar idin sai suka ce ba sa so bal yahudu yahuda qalu innahu muktaru sabta sai suka ce mun zaba asabar li'annahu akirul asburi domin asabar shine karshen sati wa huwa al-yawm alladhi qalu shine ranar da suka ce karerayin su inna Allah faraga fi min kalkil ibadi wannan Allah ya gama halitta gaba ɗaya kuma sai ya fada kan gado ya sake yasa akan mataji kuma ya ɗauka kafa da ya ɗora kan ɗaya ce na huta yanzu A wannan duk karerayi ne nasu to shi za su ka zaɓi wannan sarfira na asabar to suka ce wannan wannan nasara nasara kuma iddaru yawmal ahadi su kuma suka zaɓi ranar lahadi li'annahu awwalu ayyamil asbun domin shine farkon ranar sati فلذا فلذا لحدي لتنين أي واحد اثنين واحد اثنين لحدي لتنين ثلاثة أي ثلاثة غدا أوكو هذا اللي كذا فارق كذا بس كم أنا صار هذا كذا قبل أنا لحدي لأنه أول أيام الأصول ومن شين فرق أنا ساتي فلذا فلذا هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الله يكشوا أنتم الآكلون مو كالهم من الله مو نكر شيء أصحابكم مو نفرق ده أنا متعلقات الجمعة ba sai an yi juma'a za a zo a samar ba balle a zo lahadi yau wato mu kuma mu ne na farko an ci murtali kuna ku ne marigaya amma kuma kuka zo an ci mul'akin na kuka zo a kashe ashabi kuna marigaya Otuwa yau mal juma'ati, otu yau mal juma'ati, an ba su ranar juma'a, fa aka fahu sai suke kuya suka ce ba zaɓa ba, allazi a ɗahumullahu, lahu, fal yau mulana, sai yau ya zama namu ne juma'a. wa gadan gobe kuma da annabi lil yahudi da yahuda asaba wa ba'da gadin bayan gobe kuma lil nasara ga nasara al jumu'atu jumu'a afdali ayyamil asbur ita ce mafi bikin kwanakin sati gaba daya jumu'a ita ce shugaban ranakun sati gaba daya khairu yawmi ita ce biyayyen rana ta la'alayhi shamsu da rana ta bullo a cikin ta wace ce wannan yawmul jumu'a da yake ranar juma'a me yasa ta samu wannan daraja fi yukulika adamu dan arannan aka halitta annabi adamu ka ji dalilin da ranar juma'a ta samu wannan daraja domin kulika adamu an halicci adamu a cikinsa wa fihi uhudika a rannan kuma aka sauko da adamu kasa wa fihi tazawwaja bi hawwa a rannan kuma aka aura ma hawa dan haka musulmi suke zuwa daura aure ranar juma'a wannan daurin aure na ranar asabar da lahadi dai duk boko ce ta kawo nan ba aiki ba a ce dai haramun bane amma dai in kana in ana son dacewa dai ka sami ɗaya irin na Adamu, ka sami albarka aure irin na Adamu, ka sami sale a ɗaura shi ran Juma'a. A farin an ɗaura kowace ranar ma ya yi, amma dai a yi Juma'a ake so. Domin a ranar Juma'a Allah ya ɗaura auren Adamu da Hawwa'u, a ranar aka ɗaura auren su Juma'a. To, wannan abubuwa ne saboda wajen aiki da waye, a ce ai ranar Asabar da nan ne ranar hutu, kaza kaza kuma duk aka mai da ɗaurin auren kuma ranar Asabar, aka haramta wa albarkan nan ta ranar Juma'a. To, shi kenan. sannan wafihi ta zawaja bi hawa sannan adam ya aure hawa wafihi mata a cikin ranar adam ya rasu wafihi ta gumu sa'atu a ranar juma'a ma kiyama za ta tsaya wafihi sa'atu akwai wata awa a ranar juma'a sa'atu ijabatin lokacin amsa addu'a la yuwafiquha abdun muslimin wani bawa musulmi ba zai dace da wannan awa ba yi salli yana sallah wai duhu yana addu'a illa sujiba lahu sai an amsa masa wa tilka sa'atu wannan awa hiya akhiru sa'atu min al-jum'a ita ce karshen rana na juma'a tun daga awa ɗaya kafin rana ta fadi shaura awa ɗaya rana ta fadi malamai da yawa sun ce wannan lokacin ne shehu mu shehu tijani abul abbas yana kan wannan da haka yake so ku zauna ku ta la ilaha illallah a awa ita ce fiyayyen addu'a ita ce fiyayyen komai ma duk baki daya saboda babban ha baya musulmi zai dace da wannan aya ba wannan awa ba illa su ji lauta an ka masa tilka sa'atu wannan awa hiya akiru sa'atu yanzu ita ce karshen rana na rajima kalu sai suka ce kai ba ta kuna akira sa'ati to ya za ta zama karshen rana min yawmi juma'ati ta ranar juma'a wal hadisu hadisin ya kula na cewa yi salli bi yana sallah a cikin sai lokacin ka ai sallah ba ba a wannan lokacin ko in dai ba ta la'asar ba al jawabu jawabi kaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fatin manzo Allah inna man tawaffa'a duk wanda ya alwala wajalasa ya zauna a masallaci yan taziru salata yana jiran wata sallah fa huwa fi salati za a tarbuta ba yana cikin sallah wa ai kun zauna suna jiran sallah ko ai da zikirin sa ko magariba ce to ana tarbuta mun sallah idan to yayin nan man ta dahara duk wanda ya karki akiral juma'ati karshen ranar juma'a wajalasa ya zauna a masallaci ya zikrullah yana zikirin Allah ta'ala yantaziru al-maghrib yana jiran magariba huwa allazi wafaqa ashiyata zalika al-yawm to shi ya dace da wannan lokaci kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa wa hadha shay'un wannan abu ne maksufi ke bantacce miki jani da muci jana Allah ya ba mu alhamdulillah mun gode Allah kowa ma ya shiga irin wannan ya dinga amma abin mamaki wa'anda suke ji a ce suna nan suna ta bid'a su amma zai ga mutane an jera bencina ranar juma'a din wannan awar an jera bencina a bakin titi kuma ana ta hira kuma ana ta kallon motoci ana ta gulma lokaci ne mai tsada lokaci ne mai girma wajen Allah amma wani duk adiran gulma kuma zai fita shi to wani kuma a wannan ma lokacin yake shirmansa wani kuma a wannan lokacin to waɗansu kuma Allah ya dace da su wannan lokacin duk abin da suke za su wasu shiga masallaci ta la ilaha illallah Allahumma aj'alna min zalim ai ko dai kai aka ba ko dai kai da kake dai ai dai ka sa ya adalci dai akan wannan ko to to sai mu rike malam duk ranar juma'a in shaura awa ɗaya da faɗi to shiga ka zauna ta masu zuciya a ita zuciya da kai a wannan lokaci sannan ma su daga banu isra'ila yayin da banu isra'ila suka tsananta ala an fi a bisa kawunan su shaddada Allahu alaihi sai Allah ya tsananta musu ala lahum Allah ya ce da su za ka fi duk samaka kar ku yi sun kifi yau masabtu ranar asabar wa aishuhum bi samaki su ko rayuwarsu da sun kifi ne dan a bakin teku suke fa kana idza atayu mustabti ranar asabar idan ta zo in sama akli tanu sai kifaye duk su haɗu jami'an gaba ɗaya ko kalma kan ruwa su ta gada wata kalatul qaryat kai har aka kifi ma yana shiga gari saboda jarrabawa daga Allah wannan jarraba ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ila an ce domin me li'annahu ibtila'un domin jarraba ce min Allah tabaraka wa ta'ala au ko kuma li'annaha tazulu huta ita kifayen nan tana zuwa ran asabar ne tana ziyara babban kifi allazi in kala a yunus wanda ya haɗi yunus din nan kifin da ya haɗi annabi yunus a wannan gari yake yake na ran asabar din da aka hana su kila saboda wannan baki masu zuwa ziyara namun daji na suna ziyara ƴaƴan annabi ƴaƴan annabi yakubu ba sun ce kura ta cinye annabi yusuf ba to shikenan annabi suka kamo kuran karfi ne da su ƴaƴan yakubu suka kawo kuran suka suka zo wa annabi yakubu da ita suka ce ga ta ita ta cinye yusufa sai kika cinye mun sai kika cinye mun ta sai ce wallahi ba ni bace wallahi ni ba kowa ce ma ba yar garin nan bace sai me ya kai kika ce wallahi na zo ziyara ƴan uwata a garin nan har kura ta ga annabi yakubu sai ni wallahi ba kowa ce ma na zo ziyara ƴan uwata ce a nan garin mutanen nan suka kamo ni suka shashaba min jini a baki na suka ce mu ba ma cin bari mu ba ma cin annabawan Allah naman annaba haramun ne ga naman daji ya ci mu ba ma cin annabawan Allah ƙarya suka yi su kaji dabbobi ma suna ziyara ke da suna ziyara to wai ran asababin dalilin da aka ana su su saboda kifaye suna zuwa garin su ziyarci kifin nan da ya haɗiye annabin Allah shi ma ya samu daraja da za a sa da ya zama gurgurun annabin Allah da duka ne ya zo ziyara sai Allah ya so ka ai suran nan dan ka a kama bakin Allah duk wanda kan ziyara ba ko na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ya tafi ziyara dan uwansa dan Allah sai Allah ya turo mala'ika ya shiga mutane sai ya zo ya tsare shi akan hanya assalamu alaikum malam alaikum ina za ka ce garin nan za ni me zai me zai yi ce wallahi zan je in dan kwana ne dan Allah yanzu dan Allah ba wani abu ya hada ku da shi ko zumunci ko kasuwanci ya ce wallahi dan zatin Allah Allah zai hada mu da shi Allah ne ya faru da shi yace to wallahi ni ba mutum bane mala'ika ne Allah ya ce in gaya ma ya gafarta ma saboda zuwansa da kai ziyara sa dan zatin Allah to shikenan to saboda daraja wa'annan kibaye da suke zuwa ziyara kifin nan na Annabi Yunus Allah yake ka aisu malan nan kaga in sun dama sun kama waliyan Allah kifaye masu zuwa ziyaran bayan Allah kenan shikenan Allah yake ka aisu malan nan to saboda li'anna domin ita wannan kifaye ta zurul huta tana ziyarar kifi allazi isala a yunus wannan da ya haɗe annabi yunus alaihi salatu wassalam kana yaskunu tilka alqaryata shi kifin yana zaune a wannan gari in zatihi tano sai ka ga ranar asabar din kifayen sun zo musu yau masabtin ranar asabar din da aka hana su yi kiwo shirra'a ga ta nan zahiratan alal ma'i tana ta gada akan ruwa kuma wa na yasu su kire suke sun zo ziyarar bawan Allah wai mala'iku suna ranar da ba su yin su kuma lata ce ba za a samu kifi ko ɗaya ba in an jefa birki din ma sai da fito da kwato suka ce ah ka gani wannan duk jarabawan Allah ne mana falan ma qala bi ilmi amru yayin da lamari ya kawo da su a har shekaru sai shekan ya wahayi ila walidin min zuwa ɗaya daga cikin su inna Allah lan yanhakum ai Allah bai hana ku an kallabi samaki neman kifi ga ko yawma sabti ranar asabar inna ma nahakum an akabi ai dai ku kama yace ko to tunda ku kama yace to ku yi dabara mana ai bai hana ku dabara ba ai dabara a kare kifin duk in zo a kare su sai a ɗauka da Allah shekan ne ya koya musu wannan dabara yawwa yake bai hana ku ba amma ku yi dabara ku fa a fara a hadirin kufuratan sai ɗayan su ya rami fi hakikati a gonarsa wadan ma da yau mustafti da la'asar ta zo sadal ma sai ruwan nan ya kwararo da kifaye wa sadal ma auli tanu kifaye suka biyo ruwan nan wa dakalu bil kufuratan suka cika ramin nan wadan ma raja al ma'u yayin da ruwan nan ya koma fakir hitan sai kifaye suka wanzu a wajen فانتظر الى يوم الاحد في جلا رانا الاحد فصاد سما في زو كاشي كيفايانسا وقبك يا دفا واكل يتي وضاع يسير ولن ولن يسره شيء ولا ابي سامي شبا وفي السبت الانا اطول ما الثاني نبي فعلى ذلك ايك وانا حتى جمع كثيرا من الاموال هي ترى دوكيوري ديوا بهذا ده وانا فتتابع الناس كما كوا ده كوا ما في كما ففعل فمثل ما فعل سكا ايك تفا من يا ايكتا falan yi tubin shan wani abu ya same su ba fata jarra sai suka yi kauri gido Allah sai da abu tashi sun ma kuma shi kenan ma da aka wata ta zo ma duk aka je aka ego birki aka zo duk aka wasa fa taka bil bahara suka shiga tekun wasadu suka farauta yau masarsu cikin ranar asabi sallan ma aradu an yasadu yayin da suka yi tubin yin farauta iftaragu sai suka kasu salatata a kasarin mutum uku firkatu wata jama'a inta na aka yin su din an sai daga yin su din walantan ba ta hannu ba bata hana ba amma ita dai bata yi kuma bata hana ba wa firqatun wata jama'a kuma na hakkin ta hana su an sai daga yin su do wa firqatun ɗaya jama'a kuma istadate su tun ahlaka Allah sai Allah ya halaka al firqata allazi istadu jama'a ta ce su tun kama sai ya ci kaman da zo fil a'raf a suratul a'raf wannan jam firqata allati na hatu jama'a da cewa ali ta hana kuma ta tsira an sai daga yin su do wa sakata al qur'an qur'an yayi shiru an al firqati salisata ga jama'a ta uku bai ga mana yanda aka yi da ita ba kila huliku kila su ma an halaka su ma alhalikina tare da halakaku wa kila na jo ma annadina kila kuma sun tsira da masu tsira Allahumma salli ala Abi la ta. Aka ala salatu fat. Ani Isra'ila kenan. To. Mutane kaji da nasu da Allah ake ta wannan to kan sun bige ga wani da Falastine ma gani saga sun yi wani abu. Bismillah. Bismillah. انك اسف الحمد لله